الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وسلام fasali kenan da ka rabe mana في سيرة a السلفي cikin tarihin margaya في تعليم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة wajen girmama wasu ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sunna ta sa حدثنا الحسين بن محمد sayyidina الحافظ muhammadin alhafiz ya mana hadisi قال حدثنا أبو الفضل بن shi kuma yace abu sallallahu خير alaihi wasallam ya zanta mana قال حدثنا أبو بكر البرقاني yace abubakar barkani ya mana hadisi da wani na sa قال حدثنا أبو الحسن الدار yace abu lasan dar kudini ya mana hadisi قال حدثنا علي بن مبشر yace ali bin abu bashirin ya mana hadisi قال حدثنا أحمد بن سنان yace Ahmad dan Sunanin alwato ya mana hadisi قال حدثنا يزيد بن هارون shi kuma yace Yazid dan Haruna ya mana hadisi قال حدثنا المسعودي yace Mas'udi ya rantar mana عن مسلم البديني daga Muslim al-Badinu عن عمرو بن ميمون shi ma daga Amr dan Maimunin قال افترفت إلى ابن مسعود yace na yi kai kawo zuwa Abdullahi dan Mas'udin shekara guda na zuwa gurin sa karatu وما سمعته يقول ban taba jin yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه qala وسلم rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba إلا أنه حدث sai dai يوما cewa shi ya rantar da hadisi wata rana فجرى على sai لسانه wannan lafazi ya gudana a bakinsa yanzu ya ce قال رسول الله قال صلى رسول الله عليه الله صلى الله وسلم عليه وسلم ثم علاه كرب sannan sai na ga bakin ciki ya lullube shi حتى رأيت العرق har sai da na ga gumi يتهجر yana عن gangarowa جوارحه.
sa goshi na sa ثم قال sannan sai na ji ya ce هكذا إن شاء الله haka zan san yake in Allah ya so أو فوق ko ذاك kuma wato burbushin haka أو ما دون ko abin da ذاك bai kai haka ba أو ما هو قريب من ذا ko abin da yake makusanci daga wannan ومن رواية ya bu a cikin wata ruwaya وتربد وجهه sai fuskar Abdullahi dan Mas'udin ta canja وفي رواية a wata ruwaya kuwa وقد تغرغرت عيناه idanunsa guda biyu ta ciku وانتبكت أوداجه jijiyoyin wuyan sun kumbura وقال ابن إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري ibrahimu dan abdullahi dan quraim al-ansari ya fada قاد wanda shine المدينة alƙalin nan na madina مر مالك بن أنس على أبي هازم imamu na maliku ya dan anas ya zo ya wuce wajen abi hazimin وهو يحدث a lokacin abu hazim yana zantar da hadisin annabi وجازه sai maliku ya zarce bai tsaya ba وقال ya ce إني لم أجد موضعا أجلس فيه wato ban samu gurin da zan zauna a cikinsa ba فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا sai na ki قائم daga ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin na tsaye وقال مالك imamu na maliku ya fada جاء رجل إلى ابن wani mutum المسيب ya bi wajen sa'id dan musayyibi فسأله عن sai ya tambaye shi حديثه game da wani hadisi وهو a مضجع lokacin shi wato dan musayyibi yana kishingide فجلس sai kuwa ibn wato wato dan musayyibi sai ya tashi وعد- فجلس وحدثه ya zauna ya zantar da shi وقال له sai الرجل mutumin ya ce da shi وجدت أنك لم تتعنى ai na yi burin ina ma da baka wahala da kanka ba ka gaya min hadisin a kwancan فقال إني كريت sai ta أن aini أحدثك ina kin zantar da kai hadisi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama وأنا a ce مزجج ina kishingide وروي عن محمد بن سيرين an rawaito daga Muhammad dan Sirina أنه قد يكون يضحك cewa yakan kasance mai yawan murmushi ne فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم amma da an قال.
ambaci hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama a gurinsa ta sha sai ya ƙara tsoron Allah وقال أبو مسعد mala Abu Musabin ya faɗa كان مالك بن أنس إمامنا مالك بن أنس حديث رسول الله يا كمان صلى جي.
الله عليه وسلم baya zantar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama إلا وهو على وضوء fate yana da alwala saboda جلالا له girmamawa gare shi وأخا مالك إمامنا مالك ذلك يا أخي شو عن والنانك؟
محمد daga الباكر Jabir Salihu dan Muhammad al-Bakiru وقال مصعب بن عبد الله Musa'ab قال dan Abdullah مالك بن Zubairi ya عبد ce amma Luka dan Anas ya kasance إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم idan وتوضأ zai yi zance ya zantar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ya alwala ya وتهيأ yi shiri ولبس ya sanya tufafi ثيابه na sa ثم sannan ya يحدث zantar da hadisin وقال مصعب sai malam Musa'ab ma- mm, malam Musa'ab ya ce فسئل عن ذلك aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama game da haka وقال إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya ce saboda hadisin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama قال مدرب malam mudarrifu ya faɗa قال إذا أتى الناس مالكا idan mutane suka zo wajen imamu na maliku خرجت إليهم الجارية sai wata kuyanga ta fito zuwa gare su وتقول sai ta لهم ce da su يقول لكم الشيخ malam ya ce a gaya muku تريدون الحديث أو المسائل hadisi za a yi ko kuma matsalolin fikihu za a yi وإن قالوا المسائل idan sun ce matsalolin fikihu ne sai maliku ya fito a gare su a wannan yanayi وإن قالوا الحديث idan ku sun ce hadisi za a yi دخل مبتلسه to sai imam maliku ya shiga wajen wanka واغتسل ya yi wanka وتطيب ya sa turare ولبس ثيابا جددا ya sanya tufafi sababbi ولبس ساجه sannan ya sanya alkyabba ta sa وتأمم sannan ya sa rawani ووضع على رأسه رداءه sannan ya ɗora wato mayafi a a lara su ya fusa kai nasa وتلقى له من الستم sannan a sanya masa wata kujera ta alfarma فيخرج فيجلس sai ya عليها fito ya zauna a kai nasa وعليه الخشوع tsoron Allah ya lullube shi ولا يزال يبوأ بالأوذي wannan gurin ba za a gushe ba ana ce masa tare da turaren al'ud حتى يفرغ من حديث har sai ya gama daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama قال غيره wannan sa koye ce ولم يكن يجلس على تلك المنستة bai kasance yana zama a bisa wannan alminasati wannan kujera ba إلا إذا حدث عن رسول sai الله idan zai zantar صلى da hadisi daga الله عليه annabi وسلم.
sallallahu alaihi قال ابن أبي أويس wasallama ibn abi uwaisin ya faɗa قيل ل- لمالك sai aka yi aka yi magana ga imam ذلك؟
malik cewa imam malik me yasa kake haka فقال sai ko yace
أحب أن أعزم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ina so na girmama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ولا أحدث به إلا على طهارة ba zan zantar da shi ba sai ana wato sai da tsarki متمكنا ina matabbaci قال kala yace وكان يقرأ أن يحدث في الطريق imam malik ya kasance yana kin ya zantar da hadisi akan hanya أو وهو ko ko قائم yana tsaye أو ko yana mai مستعجل.
gaggawa وقال wa kala yace ويجب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله ina so na عليه fahimtar da وسلم.
al'umma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama قال درار بن مرة Jiraru dan Murrata ya faɗa كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير وضوء sun kasance suna kin su zantar da hadisin manzon Allah ba tare da alwala ba وناوه عن katarnin wannan ya zo daga Imam Qatada ta وكان الأعمش إذا حدث Malam Ahmadu ya ba ya kasance idan zai zantar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama وهو على غير وضوء idan ya zama ba shi da alwala ta yammama sai yi ce mama قال عبد الله بن المبارك Mm, da yanzu ne sai ce masa dan bid'a ko أيوة.
eh Malam Ahmadu kenan Sulaiman bin Maharan نعم wanda yake mai dindimi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi kuma manyan malamai na fakihai na garin kufa ya rasu ɗari da arba'in da takwas to magashi in zai hadisin manzala sai ya alwala ba taɓa ƙwarani ba ba kuma taɓa hadisin ba a zai zantar da shi idan ma babu alwala sai yi taimama kawai sannan sai ya zantar eh to Allah ya ba mu albarka sosai Hmm.
قال عبد الله بن المبارك Abdullahi dan Mubaraku ya faɗa كنت عند yace ina مالك gurin imamu na Maliku وهو يحدث yana zantar da mu hadisin annabi فنجد وأقرب sai wata kunama ta harbe shi ست عشرة sai da sai masa مرة.
harbi goma sha shida وهو يتغير لونه dan mubarak ya ويتفوق.
ce ina ganin sa yana launin sa yana canjawa yana koma yar'ani yar'ani ولا يقطع حديث amma bai yanke hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama فلما فرق من المجلس yayin da ya tashi daga wannan majalisi وتفرق عنه الناس mutane suka watsi daga gare shi قلت له dan mubarak ya ce sai nace da shi يا أبا عبد الله ya baban Abdullahi لقد رأيت منك اليوم عجبا hakika yau naga abun mamaki da gare ka قال نعم sai imam maliku ya ce ladagatni aqrabun 16 marra wa ana sabirin fi jami'i zalika yace ai baka san me yake faruwa ba yau sau 16 ana harbi na kuma kunama ce eh kuma wa inna ma sabartu ijlalan lahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kawai na na yi hakuri ne saboda girma ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm qalabun mahadi malam dan mahdi ya faɗa mashaitu yace na tafi wata rana tare da imamu na maliku zuwa aqiqu fasaltu an hadisin na tambaye shi game da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda harami sai ku yi mun tsama qala sai ce da ni kunta fi aini ajalla Wato, an tas'ala kana da girma a idaniyata?
sallama wa nanu namshi kana da girma a idaniyata na ka tambaye ni hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a halin mana tafiya wa sa'alahu jarir bin abdullah al-hamid jarir dan abdulhamid al-qadi ya zan tambaye imamu na maliku Allah ya kare da gare shi an hadisin game da wannan hadisi wa huwa qa'im a lokacin wato yana tsaye ma amara bi habsi eh sai maliku ya ce a kama wannan mutumin a kulle shi bayan fara gari ne shi ma To.
faqila lahu innahu sai aka ce da shi ai alkali ne qala sai mali- maliku ya ce ai shi alkalin hakuman shi ya cancanta a yi masa ladabi wanda kira anna hisham an ambata cewa Hishamu dan gazi sa'ala malik ya tambayi imamu na maliku game da wani hadisi wa huwa waqif yana tsaye fadarabahu 20 sai sawla kuma maliku ya sa aka masa bulala ashirin thumma ashfaqa alayhi sannan sai ya tausaya masa haddathahu 20 haditha ya rantsar da shi hadisai ishirin wa qala hisham sai Hishamu ya ce wajidtu lawla dani siyada ce na yi burin ina ma da ya kara min bulalan wa yajiduni sai ya kara min hadisai qala abdullahi abdullahi dan salihu ya faɗa kana maliku imamu na maluku ya kasance da rai su dan sa'adu la yaktubani alhaditha ba sa rubuta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama illa wa huma la fati suna da alwala hmm?
wa kana qatar malam kasarsu ya kasance yastayibu ala Ya so cewa kada- annabi sallallahu alaihi kada wanda ya karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama illa ala wudu fati sai yana da alwala wala yuhajjitu kada ya zantar illa ala dahabi sai yana tsarki wa kana al-a'mashu malam amushu ya kasance idza arada an yuhaddisa idan ya nufi ya zantar da hadisi wa huwa ala ghairi ya zama to ba shi da alwala to tayammama sai yi taimama Assalam.
fasali ke yadda ka rabe mana Amin tawqiri sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin jin nauyin annabi sallallahu alaihi wasallama da biyayya gare shi birru a shine bin alayensa wa zurriyyati da kuma wato zurriya ta sa wa ummahatil mu'minin wanda kuma mahaifiya iyayen muminai azwaj wanda su ne matekunsa ma da alaihi sallallahu alaihi wa irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwalitar akan haka wa talaka wa talabu sannan marigaya na kwarai Allah ya kara yadda gare su suka bi wannan tafarki qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya faɗa inna ma yuridu Allah li yudhiba ankum ar-rijsa 'ala al-bayti inna ma yuridu Allahu yuzibu ankum ar-rijsa 'ala al-bayt ay zuwa karshen aya Allah ta'ala ya faɗa وأزواجه أمهات wa azwajuhu ummahatuhum أخبرنا الشيخ أبو محمد بن a cewa Abu Muhammad dan Ahmad al-Adalu Adali ya ba mu labari من daga كتاب cikin littafin sa وكتبت من أسله sannan na rubuto daga asalin littafin nasa قال حدثنا أبو الحسن Abu Hasan al-Mughri al-Fargani ya mana hadisi قال حدثتني أم القاسم بنت الشيخ أبي بكر الخفاج yace Ummul Qasimi yar shehu Abubakar mai sai da hufiya ta zantar da ni قالت tace حدثني أبي tace babana Abubakar mai husai da hufi ya zantar da ni حدثنا shi kuma yace هاشم Hatim ya mana hadisi هو ابن wanda shine dan قيس akilu قال حدثنا يا shi kuma yace haya ya mana hadisi هو ابن dan إسماعيل Isma'ila قال حدثنا يا shi kuma yace yaya ya zantar mana هو الهمام shine himmani قال حدثنا shi kuma yace wakiyu ya mana hadisi daga babansa عن سعيد بن مسروق daga sa'id dan masrukin عن يزيد بن shi kuma daga yazid dan hayyana عن زيد بن shi kuma daga zaid dan arqama Allah ya kare yadda gare shi قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada أنشدكم الله على بيتي ne muku magiya wato da Allah ga amma da ahalin gidana annabi ya fada ka har sau uku قلنا لزيد sai muka ce da zaid dan arqama من آل بيت su wane ne ahalin gidan annabi قال sai آل da su علي ne ala aliyin وآل da ala jafarin وآل da alayen aqilu da alayen abbasu وقال qala sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inni tarikun fikum ma in akaltum bi lam tadillu hakika ni mai bar muku abinda idan kun yi riko da shi ne ba za ku bata ba kitaban wanda shine lahi littafin wa Allah itira da kuma kiyana baiti.
dangina wanda sune ahalin gidana Anzuru kaifa tafluqun annabi ya ce ku yi duba ta ya za ku halifance ni a cikin su Wa qala sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma'rifatu ali muhammad sallallahu alaihi wa sallama kaga sanin alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baratun min ku mutane daga wuta Shauku ali muhammad san alayen gidan annabi sallallahu alaihi wasallama jawazun ali ƙetarewa ne ga wakan saradi wal wilayatu li ali muhammad kaga wato so soyayya ga ahalin gidan manzon Allah amanun min al amana ne daga azaba qala ba'dul shashin malamai suka ce ma'rifatu humiya ma'rifatu makani da aka ce ma'arifatu ahlul bait din ahlul muhammadin din nan shine sanin darajar nan ta su min annabi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza arafahum bidhalika idan mutum ya san su da haka arafa wujuba haqqi to lalle zai san wajibcin haƙƙin su wa hurmatahum da alfarman nan ta su bi sababi sababin sa وعن عمر بن ابي سلمة an kawo daga Umar dan Abi Salamata لما نزلت yayin da Allah ya saukar da انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت الايه inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum ar-rizqa ahlal baiti har zuwa karshen aya وذلك في بيت wannan nan ka ya faru ne a cikin um- gidan Ummu Salama Allah ya kare da gare ta دعا sai manzo Allah ya kira wannan Fadima da sayyidina Hassan da sayyidina Husaini وجل لهم بكساء sai ya lullube su da mayafi وعلي قد فتح ga sayyidina Ali yana bayan sa ثم قال sannan sai ya ce اللهم ya ubangiji wayannan su ne ahalin gidana وعذب عنهم الرجس ka tafi da daudodi gare su وغيرهم تدهيرا ka tsarkake su tsarkakewa an tadi min abi wa an gabo daga sa'adu dan abi wa kasan Allah ya kare yadda gare shi lamana da na ayatul mubahalati yayin da ayan nan ta tsine ne ta sauka da annabi sallallahu alaihi wa sallam aliya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauki kirawo sayyidina Aliyu wa sanan da sayyidina Hassan da sayyidina Husaini da nana Fadima qala manzon Allah sai ya ce allahumma haula ya ali ya ubangiji wayannan su ne ahalina qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a haƙƙin sayyidina Aliyu man kuntu maula ya ce wanda na zama ubangidansa to sayyidina Ali ma ubangidansa ne allahumma Ya Ubangiji, ka so wanda ya zo sai na aliyu ka yi azaba ga wanda ya gaba da sai na aliyu
وقال في manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hakkin an- hakkin sai na aliyu لا يحبك إلا مؤمن ba mai son ka sai mumini ولا يبغضك إلا منافق ba mai kin ka sai wanda yake munafiki وقال للعباس manzo Allah ya faɗa ga Abbas dan Abdul Muttalib والذي نفسي بيده na rantsa da wanda numfashi na shiga iko na sa لا يدخل قلب رجل إيمان imani baya shiga cikin zuciyar mutum حتى يحبكم har sai ya so ku dan Allah kuma ya so ku dan manzon Allah ومن عادى manzo Allah ya ce wanda ya tsada Amina Abbasu فقد عاداني to hakika ya cutar da ni وإنما أمر الرجل kada dai amma mutum wato shagon mahaifinsa ne وقال للعباس zalla ya faɗa ga Abbas dan Abdul Muttalibi اعبد علي يا عمي Ka zo.
ما ولدك ka zo gobe ya ma ya ya, ya amina tare da danka فجمعهم sai ku yi tara su وجللهم ya بولاء lalube su da wani bargo na sa وقال sai manzon Allah ya ce هذا عني ya ubangiji wannan amina ne وزن وأبي kuma tagon mahaifina ne وهؤلاء أهل wayannan kuwa ahalin gidana ne فاسترهم من kai النار musu tara ga barin wuta كسيئي kamar su tara da kamar su tara su tara ta yi wasu da ne musu فأمن الأسقفة sai dan damalin dan damalin kofa sai dan ga cewa amin amin وهوائد البيت da bangwayen gida suna cewa amin amin Hmm.
وكان يأخذ بيد أسامة بن زيد ولا تبي manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina riko da Usama da dan Zaid da Sayyidina Hassan ويقول sai ka ji Annabi yana cewa اللهم إني ويوم ya ubangiji ina son wayannan biyan فأحبهما ka so su وقال أبو بكر رضي الله عنه Sayyidina Abubakar Allah ya kare da gare shi ya fada وارقبوا محمدا في آل ku بيته kula da Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin ahalin gidansa قال manzo أيضا Allah ya fada ila yau والذي نفسي بيده na rantsi da wato sayyidina abubakar kenan yana cewa na rantsi da wanda numfashi na ce ga ikonsa la qarabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayya min an asila min qarabati wato dangin manzon Allah shi yafi soyayya zuwa gare ni da sare da zumunta gare su fiye da dangina mm
sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ahabba Allah man ahabba sana Allah ya baiwa ga wanda ya zo sayyidina Hassan wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man ahabbani wanda ya so ni wa ahabba ya so wayannan guda biyun wa ashara ila hasanin wa manzon Allah ya yi nuni ga sayyidina Hassan da sayyidina Husaini wa abahu ma da baban su sayyidina Aliyu da mahaifinsu na na Fadima kana mai manzon Allah ya ce ya kasance a tare da ni a cikin daraja taron alkiyama qala sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man ahana quraisha wanda ya wulakanta Qurayshawa ahana shi ma Allah ya wulakanta shi wa qala sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ajmu quraisha ku gabatar da Qurayshawa la taqaddamuha kada ku gabata akan su wa qala sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Ummu Salamata la tuzni bi aishata kar ki cutar da ni a haƙin na Aisha wa ana uqbata bin al-harith an kabo daga gobe dan Harisu ra'aytu ababakar radiyallahu anhu na ga sayyidina Abubakar Allah ya kare yadda gare shi waja'ala al-hasan ala ya sanya Hassan Absawi yayansa huwa yaqulu yana cewa abi shabihun bin nabi laisa shabihan bi ali yace ina fansar shabihun bin nabi wanda ya kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fansar da mahaifina wanda shi laisa shabihan bi ali bai mai kama da sayyidina ali ba Allah ya kare da gare shi wa ali radiyallahu anhu yadhaku a lokacin sayyidina aliyu Allah ya kare da gare shi yana mi yana yana dariya yana kallon sayyidina abubakar ya dora sayyidina hasan a wuyayensa ina rera masa wayannan baitoci eh yana dama an ce wayanda suka kamanci ya ce bi abi shabihun bin nabi ina fansar wanda yake shabihun bin nabi mai kama da manzo Allah fiye da ma yadda yake kama da mahaifinsa sai bi aliyu to to wannan yana ɗaya daga cikin mutum goma sha ɗaya na'am da ake cewa masu kama da manzon Allah sallallahu eh tarihi bai manta da su ba a cikin su akwai sayyidina Hassan din wanda annabi wanda sayyidina Abu Ifada da kuma sayyidina Husaini na'am sannan kuma akwai Ja'far bin Abi Talib na'am wanda shi manzo Allah sai ya ce da shi ashbata khalqi wa khuluqi eh har yasa shi da yayi rawa a gurin saboda yadda ya bi Ja'far dan Abi Talib yayin sayyidina Ali sannan akwai Qusam dan Abbas na'am shi ma ya kama da manzo Allah sai kuma Sa'ib dan Yazida ɗaya daga cikin kakannin Imam Shafi'i na'am sai kuma abu sufiyana bin al-haris ba bin harbin ba na'am eh bin al-haris bin abdul muttalib sai kuma kabisu dan rabi'a sai kuma abdullahi bin amr bin qurayz sai muslim muslim bin mu'attib sai kuma abdurrahman bin abdullahi bin muhammad bin aqil bin abi talib na'am sai kuma dan sa al-qasim to wayannan sune mutum 11 wayanda suke kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu lokacin su amin Mm.
وروي عن عبد الله بن har rawaito daga abdullahi dan hasan dan husaini قال yace أتيت عمر بن عبد العزيز في هذا na zo zan umar dan abdulaziz a cikin wata bukata فقال لي sai Umar dan Abdulaziz sai ke cewa da ni domin wannan kaga shi Umar dan Abdulaziz shi ba shariki bane ba eh yana da cikin manya a cikin eh, tabi'ai نعم yau amma wannan kuwa Abdullahi ba dan Husayn a- a- dan Hassan shi kuma dan Sayyidina Husayn shi kuma dan Sayyidina Aliyu kaga jika manzon Allah ne da na Fatima sai ce na zo gurin sa fa qali sai Umar dan Abdulaziz sai ke cewa da ni إذا كان لك حاجة da Allah daga yanzu idan bukata ta same ka فأرسل إلي aika na zo أو اكتب ko ka rubuto min فإني أستعي من الله domin ni ina jin kunyar Allah ya ganka a kofar gidana. Eh,
وعن الشعبي an gabo daga Malam Shabiyu قال صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه ya ce zai dan sabit ya yi sallah a bisa janazar mahaifiyarsa.
ثم قربت له بغلته Sai aka kawo masa, sai aka kawo masa wato alfadararsa dan ya hau.
فجاء ابن عباس Sai Abdullahi bin Abbas wato jikan manzon Allah. Sai ko ya zo fa a sama.
فأخذ بالكاج Sai ya riko da wato shi a sirri na wannan dabba faƙa- wato saboda girmamawa.
فقال زيد Sai zai dan sabit ya ce خل عنه يا ابن عم الرسول eh cika hannunka daga kan wannan sabbi ya kai amma manzon Allah sal dan amma manzon Allah فقال Sai ko- هكذا نفعل بالعلماء Abdullahi bin Abbas ai haka kace ba zai ma malamai ba zai girma wasu فقبل زيد يد ابن عباس sai zai da ya sumbaci hannun Abdullahi bin Abbas yin وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت sai ce mu نبينا kuma aka aka umarce mu mu yi da ahalin gidan manzon mu sallallahu alaihi wasallama ورأى ابن umar muhammad bin usama bin zaid Abdullahi dan Umar ya ga Muhammadu dan Usama dan Zaidu wa qala ya laita hada sai abdi ce ina ma da wannan bawa na wa ne qila lahu Sai aka ce da Muhammad shi- bin usama da ne fa ga Usama dan Zaidu wanda wanda Allah sun yake cewa wato hibbu bin hibbu kenan masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah Usama tubun Zaidu to sai aka ga masa ai wannan dan dan Usama ne na'am Ha.
fada da abun umar rashi sai sun kuyi da sai Abdullahi dan Umar sun kuyi da kai nasa wala kare biyadi al arda ya dinga kartar kasa da hannunsa wa qala sai ya ce law ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wallahi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi da ya so shi irin yadda su babansa da kakansa Mm.
wa qala al auza'i malam auza'i ya faɗa ذكرت بنت أسامة بن زيد يتي.
جاي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن عبد العزيز yar usama ta dan zaidu ta shiga wajen umar dan azizi wato shi usama ta dan zaidu sahabin manzo Allah to yarsa ta shiga wajen umar dan azizi ومعها مولى لها tana tare da wani bararranta yana rike da hannunta قام لها عمر sai umar dan azizi ya tashi gare ta saboda girmamawa ومشى ya yi إليها tafiya zuwa gare ta حتى جعل يديها بين يديه har sai da ya sanya hannunsa tsakanin hannayenta ويداه في سياق.
hannayen nasa suna cikin tubabinsa ومشى بها ya yi tafiya da ita على har sai da وجهه.
ya zaunar da ita akan karagar mulkinsa. Mm.
وجلس بين يديها Shi kuma sai ya zauna a nan gaba gare ta kamar bara.
وما ترك لها Bai ban mata wata bukata ba, هكذا.
fati sai da ya biya mata.
ولما فرد عمر بن الخطاب لابن عبد Yayin da Umar dan Abdul- dan Hadabi العزيز ya zama ya yanka wa ɗansa wato Abdullahi bin Umar a cikin sai ba shi dubu uku da aka je aka je aka dawo sai ya dauki dubu uku sai ba shi.
نعم ولأسامة بن زيد Shi kuma Usama ta dan Zaidu sai aka ba shi dubu uku da ɗari biyar.
قال عبد الله To لأبيه sai Abdullahi ya faɗa ga babansa لما فضلته me yasa ka fifita shi a kaina?
فوالله Yace na rantse da Allah ما سبقني إلى مشهد bai taɓa riga ni zuwa gurin yaƙi ba فقال له to sai ce da shi لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ya أبيك ce abin da ya sa na fifita shi saboda zai da babansa ya fi soyuwa zuwa ga manzon Allah fiye da babanka Umaru Mm.
وأسامة أحب إليه منك shi kuma Usamatu shi din ya fi soyuwa zuwa ga manzon Allah fiye da kai to sai na zabi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa so na ni kuma Mm. labari ya isa wa sayyidina Muawiya cewa ka bi san Rabi'ata ana kamanta shi da Annabi sallallahu alaihi فلما wasallama ذكر عليه من باب الدار eh wannan da ana nuna mana da irin yadda magabata suke girma ahalin gidan manzon Allah eh ahalin gidan manzon Allah ababen girmamawa ne to shi labari ya isarwa sayyidina Muawiya cewa akwai Kabis dan Rabi'a wanda azan fare shi a cikin wanda suke kama- kama da manzon Allah to Kabis dan Rabi'a yayi kama da Annabi to labari فلما ذكر عليه من باب الدار yayin da Kabis ya shigo wajen sayyidina Muawiya ta kofar kofar gida قام عن sai سريره ko ya tashi a sagadan mulki na sa sai ko ya وتلقاه tarbe shi وقبل بين ya sumbaci يديه tsakanin idaniya ta sa وأعطاه المرعاب Eh, sai yanka masa almirgaba wani gari wani wata- wani wani katon guri ne mai tsada a cikin garin marwa نعم sai ce to wannan gaba ɗaya naka ne ba don eh me yasa لجبيه سورة رسول الله صلى الله عليه saboda yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وروي أن مالك an rawaito cewa ina imamu na maliku Allah ya jin kai gare shi لما ضربه جعفر بن yayin سليمان da Ja'far dan Sulaimana ya doke shi ونال منه ما نال yayi masa abin da ya masa وهمل مكيا aka dauki imamu na maliku abin san wato abin abin sumawa eh domin dukan da aka yi masa a shi mai dukan shine wato Abu Ja'far al-Mansur wato shi Ja'far din ba ba abun ba Ja'faru bin Sulaimana bin Aliyu bin Abdullahi bin Abbas amman manzon Allah to kaga ai shi majinin manzon Allah ne yawwa to saboda haka a lokacin da yi masa wannan abun wa nala minhu ma nala aka dauki maluku makashiyan alaihi to me ya faru دخل عليه الناس sai kuma mutane suka shiga wajen imamu na maluku sai وأفاق ya farka daga suman da yi فقال abu na farko da ya fara faɗa أشهدكم mhm أني جعلت داري في yace ina shaida muku jama'a cewa wanda yake nan na yafe masa Hmm.
فسئل بعد ذلك To bayan haka sai aka tambayi Imam na Maliku قال sai ko yace خفت أن أموت فألقى أي- النبي صلى الله عليه وسلم yace ai tsoro na ji kan na je na rasu. In je raski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
فأستحي منه Ai zan ji kunyar Annabi أن يدخل بعض آل النار جسم a ce ɗaya daga cikin halayensa ya shiga wata saboda ni. Shi sa kawai naga kai tsaye abin da zan fara bayan na farka shine na yafi. Hmm.
وقيل Wakila aka ce إن المنصور عقاده من جعفر Hakika Mansur shine yace masa lalle zo ya dauki karban kansa daga Jafar.
وقال له Sai ko Maliku yace da shi أعوذ بالله ina neman tsarin Allah, wallahi na rantse da Allah.
martafa min ha saudan an jisimi Yace martafa mai na sau don jismi bai taba daga bura daga jikina ba.
illa wa qad ja'altu fi Fati ina duka ina cewa na yafe, na yafe, na yafe. Har sai da suma. Eh, shi sa kuma yana farkawa sai shi kawai na ina ga muku jama'a cewa na yafe masa. Me yasa?
li qarabati min rasulillah Saboda kusancin annabi kusancinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallama.
قال أبو بكر بن عياش abubakar nan ayyashi ya لو fada أتاني أبو بكر yace da sai na abubakar da umar za su zo mun وعلي da sai da na aliyu لبدأت بحاجة علي da sai in fara da bukatar nan ta sai da na ali gabanin su لقرابته saboda kusancinsa daga annabi sallallahu alaihi wasallama ولأن أكر من السماء إلى الأرض amma kuma in faro daga sama zuwa ƙasa أحب إلي shi ya soyuwa zuwa gare ni من أن أقدمه da sai in gabatar da shi a kansu وقيل لابن عباس an fara ga abdullahi ibn abbasin ما تدخلان aka ce wanda ta rasu لبعض أزواج النبي an faɗa haka ga shashin matekun annabi sallallahu alaihi wasallama سجدا sai ku abdullahi ibn abbasin ya sujada وقيل له أسجد sai aka ce da shi ka yi sujjada a wannan lokaci وقال sai ce عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم to ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce إذا رأيتم آية فاسجدوا idan kun ga aya ku yi sujjada وأي to آية wace irin aya ce mafi girma من ذهاب أزواج na daga tafiyar matukun annabi sallallahu alaihi wasallama وكان أبو بكر sayyidina abubakar da sayyidina umar sun kasance يزوران أم أيمن مولاي suna zuwa ziyarar umma aymana عليه وسلم bararriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ويقولان har ma suna cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها eh cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya ziyarce ta eh ita ce baraka مم.
ita ce babar usama ta dan zaidu نعم eh manzo Allah sallallahu alaihi cewa man ahabba an yatazawwaja imra'atan min ahli aljannati falyatazawwaj umma aymana duk wanda yake aure mata ai aljanna to ya aure umma aymana shikenan ku sai Usama dan Zaid sai ko ah, wato sai aure ta eh ولما وردت حليمة السعدية مم.
للنبي صلى الله عليه وسلم yayin da wato Halimatu Sadiya ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وسقلها رداءه sai manzon Allah ya shimfida mata mayafi na sa وقضى حاجتها ya biya bukata ta ta ولما توفيت eh amma malamai sun ce wannan wato shema'u ce نعم saboda ita halimatu sadiya bata halarci wato bata bata samu zamanin annabta ba eh ita ko shema'u ai kaga har an je wani yaki ma نعم a aka je aka kama su ta zama tana cikin riwatattu sai gashi a a- a wasa bayan hawazina نعم sai gashi ta ce ya rasulullahi ai ni yakka ce eh eh, ce ya ya ta eh, ya aka yi ta ai kaji kaji kaji kaji ni yar halimatu sadiya ce kuma akwai lokacin da aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza to sai mun ba su shikenan to saboda ita sai to an yi baiwa gare ki an yi baiwa ga dukkan wato sabaya na hawazin da aka dauka duk sai aka kyale su baki ɗaya saboda girmamawa ga manzon Allah ga sahabbai sun rike ganima a hannunsu amma sai duk mun cika saboda annabi mm فلما توفي eh wa- وفدت على أبي بكر eh domin ita وعمر.
ita ce ma'u ita ce wanda take daukan annabi sallallahu alaihi wasallam take masa waka tana ya rabbana abkilana muhammada hatta arahu yafi an wa amrana summa arahu sayyidan musawwada wa alihi izzan yadumu abada wani malami yake cewa ma ma wato ma aksar ma wato ajaba Allah da'wataha mamakin yadda Allah ya amsa addu'arta domin abin duk da ta faɗa ya tabbata ya rabbana abkilana muhammada Allah ka wanzan mana manzon Allah hatta arahu yafi an wa amrana tunda a lokacin yana zanin goyo ake masa wannan waka har sai mun ganshi ya zamanto ya fi an wa amradan ya zamanto wato matashi kuma sannan ya tashi sosai ya- ya zama babban mutum sun ma'arahu sayyidan sannan ganshi shugaba musa wurin abin shugabanta kan al'umma baki daya wa adihi izzan ya dumu abada ka bashi buwaya da za ta dawo har abada to gashi ko Allah ya ba manzo Allah wannan abin baki da hmm ana falamma tufiya yayin da Allah ya karbe ta wa fadara ala abi eh Allah ya karbi shugaba sai da zo gurin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar Allah ya kare daga gare su wasana ajhani sila zalika sai suka yi mata irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake mata ya goma ta arziki wasana fasali ke yanda ka rabe mana wa min tawqiri sallallahu alaihi wa sallama yana da cikin jin nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa birri da biyayya gare shi tawqiru shine jin nauyin nan na sahabbansa da biyayya gare su wa ma'rifatu haqqi da sanin haƙƙin su da yin koyi da su da kyakkyawan yabo gare su da nema musu gafara
wal imsaku amma shajara bainahum da kuma kamewa kan abin da ya faru tsakanin su wa mu'adatu man ada da gaba da wanda ya gaba ga sabon manzon Allah wal igramu da kau da kai akbari a labarin yan tarihi wa ja'alatir ruwat jahilan marwaita abdullahi shi da masu nan na shi'a wal mubtadi da wanda suke masu bid'a alqadi masu yin suka a cikin daya daga cikin su wa an yaltamasu lahum fi ma nukila anhum sannan a- a a nema musu abin da a cikin abin da aka sarato gare su min mithli na daga ma misalin kana- wannan ka fi ma kana bainahum cikin abin da ya gabance tsakanin su na daga fitintunu ahsanu a nema musu tawile tawile masu kyawu wa yukarraju lahum sana a fitar a yi fitarwa lahum gare su aswabul makari mafi katarin nan na makharij mafita Ilu ma da zalika.
domin dai su ne ahalin wannan ka Wala yuzkaru ahadun minhum bi su'in.
kara ambaci ɗaya daga sabon manzon Allah da mummuna Wala yughmasu alayhi amrun.
kara aibata wani lamari gare shi Bal tuzkaru.
bar dai a yi ta ambatan kyawawan ayyukansu Wa fadailu.
da faralolinsu Wa amidi.
da kyakkyawan nan na tarihinsu Wa iskatu amma wara aza.
a yi kawai amsa wanda ba haka ba Kama qala sallallahu alaihi wa sallama.
yi irin wannan nan cika na cewa ai kawai ga abin da yake tsakaninsu a kawai da kai ai kaza ai kaza to alkali da sauran malamai irin sa irin su ibn abi da mai kira wani da sauran malamai duk suna faɗa ne fadda musulmai tsantsa ana gaya wa yan gida ne su kuma arna da suke sun zo sun istishraqi sun karanci musulunci suka ga irin wayannan abubuwa suka ce a ai sai an bincika suka samu wawaye wasu wanda aka yi musu aka warware musu kwakwalwa sai aka ce a je a bincika irin wayannan abubuwa sai a je a yi bincika din a yi ta kare-kare to shi ne duk abubuwan da ake ji a cikin al'umma za mu ji malamai na baya suna ta faɗa cewa wannan mafi yawa dukan su galibi ƙarya ne ko kuma abin da aka warwaito din yana da tawilinsa wanda kuma ba a faɗe shi ba Hmm.
Idza zikira sahabi fa amtu.
saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan an amsa sahabbai na to fa amsu kuka ne eh Qala Allah ta'ala.
Allah ta'ala ya faɗa محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفر رحماء بينهم إلى آخر السور محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هاي ذو أكرسان سورة وقال الله تعالى يا فدا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان هاي ذو أكرسان آية وقال الله تعالى, الله تعالى يا فدا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله الله تعالى يا فدا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه هاي ذو أكرسان آية حدثنا قاضي أبو علي
Allah ce rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qadi nahbahu wa minhum man yantazir sai ce wa ma baddalu tabdila eh su sabon manzo Allah wanda Allah yake magana akan su ma baddalu tabdila eh suna nan akan yadda manzon Allah ya masa canja ba eh saboda haka kaga shi wanda zai baka labarin cewa an samu kaza an samu kaza wannan sai ya yi shi ba da kai yake rigima ba da Qur'ani yake rigima Allah ka kiyaye mu mm.
حدثنا القاضي أبو alƙafi abu aliyin ya zantar da mu قال حدثنا ya ce abu hussein da sayar fiyu ya zantar mana وأبو الفضل da abu fadar dan ayruna قال suka haɗu suka ce حدثنا أبو abu ya يعلى alal bagadaji dan zo da horar ya mana hadisi قال حدثنا أبو علي ya ce abu ali sinjiyu ya zantar mana قال حدثنا محمد ya ce muhammad dan mahabubin almarwazi ya mana hadisi قال حدثنا الترمذي ya ce tirmidhi ya zantar mana قال حدثنا الحسن بن yace Hassan dan Sabbahin ya mana hadisi قال حدثنا سفيان yace بن Sufyan dan Uyaynata ya mana hadisi عن زائدة daga Za'idata عن عبد daga Abdul Malik dan Umairin الربيعي daga Rabi'i dan Yarajin عن حذيفة daga Uzaymata Yamani قال Allah ya قال kare yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada اقتدوا بالذين من بعدي ku yi koyi da wayanda suke bayana أبي بكر wato sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru وقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ذلك النجوم sahabbai na kamar taurari suke بأيهم اقتديتم اهتديتم kowanne ku yi koyi da shi za ku samu shiriya وأنا an kama daga Anas dan Maliku Allah ya kare yadda gare shi قال قال رسول الله yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada مثل أصحابي kaga misalin sahabbai na كمثل الملح في kamar misalin النهار.
gishiri a cikin abinci لا يسلو الطعام إلا abinci ba zai daɗi ba sai da shi وقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada الله الله في أصحابي ku ji tsoron Allah a cikin sahabbai na لا تتخذوهم غرضا بعدي ka kurke su karan bara bayana ومن أحبهم wanda ya so sahabbai na فبحبي أحبهم ya so su ne dan yana so na ومن أبغضهم wanda ya ki sahabbai na فببغضي ya ki su ne dan أبغضهم yana ki na ومن آداهم wanda ya cutar da sahabbai na فقد آداني hakika ya cutar da ni ومن آداني wanda ko ya cutar da ni فقد آداني hakika ya saba wa Allah ومن آدى wanda ko ya الله saba wa Allah يشرك أن يعبد.
ya kusanta Allah ya kama shi
وقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa لا تسبوا أصحابي kan wasu kayar shi ga sahabbai na لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا da ɗayan ku zai ce da misalin dutsen Uhud na zinare ما بلغ مد أحدهم ba zai kai mu da nabi ɗaya ba na sahabin manzon Allah ولا نسيب ba zai kai rabin mu da nabi ba وقال manzon Allah ya faɗa من سب أصحابي wanda zai kayar shi ga sahabbai na فعليه لعنة الله la'ana Allah ta tabbata gare shi والملائكة da ta mutane والناس eh, da أجمعين ta mala'iku da ta mutane baki ɗaya لا يقبل الله منه صرفا Allah ba zai karbi wato sallar samarin la ba ولا أجلا ballantana nafila وقال eh wato babu zancen a kautar da shi gabarin azaba ko a cece shi ranar kiyama ba fansa kuma gare shi Allah ka kiyaye mu hmm وقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa إذا ذكر أصحابي idan an ambata sahabbai na ku وأمسكوا kame وقال في حديث annabi ya faɗa a cikin جابر hadisin nan na Jabiru إن الله اختار أصحابي eh hakika Allah ta'ala ya babu sahabbai na على جميع amsa gaba العالمين ɗayan talikai والنبيين banda والمرسلين annabawa da manzanni واختار لي منهم أربعة manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya zama mu guda huda cikin su أبا بكر sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru da وعثمان sayyidina Usmanu da sayyidina Ali وجعلهم خير أصحابي sai sanya su sune fiyayyen sa fiyayyen sahabbai na وفي أصحابي amma a sahabban nawa gaba ɗayan sa akwai alkhairi وقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa أبو عمر wanda ya zo sayyidina Umaru وقال أحب hakika ya so ni ومن أبغض wanda kuma yake عمر sayyidina Umaru وقال أبغض hakika ya ki ni وقال مالك بن أنس imamu na maliku da zamanin sa ya faɗa من أبغض الصحابة wanda ya saka wanda ya ki sahabbai ko وسبهم ko ya saka harshe gare su وليس له في بيع المسلمين حقا ba yi da haƙƙi a cikin fai wato baitul malin nan na musulmai ونزع بآية An cire shi.
العشر da ayan nan sutul hashari والذين جاءوا من بعدهم آية wallazina ja'u min ba'dihim hay zuwa karshen aya وقال wa qala man maliku ya fada من قال أصحاب محمد wanda ya ji sahabban manzon Allah sun fusata shi da an fada sahabi ji ba daɗi فهو to كافر wannan ya kafarta قال الله تعالى Allah ta'ala ya fada ليغيظ بهم الكفار li yajiza bihim al-kuffar وقال عبد الله بن المبارك Abdullahi dan Mubarak ya fada خصلتان yace tadoji guda biyu من كانتا في wanda suka kasance a cikin sa ya samu tsira الصدق na farko gaskiya وهو أصحاب sannan da محمد san sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال أيوب السختياني ayyuba sikhtiyani ya من bada أحب أبا بكر wanda yazo sayyidina abubakar فقد أقام ya tsaye da addini na sa
ومن أحب عمر wanda yazo sayyidina umaru فقد أودع السجن ya bayyana tabarkin sa
ومن أحب عثمان wanda yazo sayyidina usmanu فقد استدعى ya بنور haskaka da الله.
hasken Allah ومن أحب wanda kuma ya zo sai na aliyu فقد أخذ بالعروة الوثقى hakika ya yi riko da wato igiya ga karfa ومن آثر السلام wanda yake على da yabo a sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقد برئ من النفاق to ya kuma ga barin munafunci ومن انتقص أحدا منهم wanda kuma ya jingina ta waya ga ɗaya daga cikin su وهو مبتدع wannan ya zama dan bid'a مخالف للسنة ya saba da sunnar annabi والسلف الصالح ya saba da margaya na kwarai وأخاف أن لا يسأل yace له kuma Allah أحد zai tsoron ta من yiwu الجماعة babu wani aikin sa da zai hawo zuwa sama حتى يبقى har sai ya so su baki daya ويكون قلبه سليما zuciyarsa ta zamanto a saliman amintacciya وفي حديث خالد بن سعيد ya zo a cikin hadisin nan na Khalid dan Sa'idu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa أيها الناس ya ku mutane إني راض عن أبي بكر na yadda da sayyidina Abubakar خالفوا له ذلك san wannan nan gare shi أيها الناس ya ku mutane إني راض عن عمر hakika na yadda da sayyidina Umaru وعن علي na yadda da sayyidina Aliyu وعن عثمان na yadda da sayyidina Usmana na yadda da sayyidina Talhatu da Zubair dan Awwamin da Sa'ad dan Abi Waqasim da Sa'id dan Zaidu da Abdurrahman dan Aufin خالفوا لهم ذلك kusan wannan nan ga gare su أيها الناس manzon Allah ce ya ku mutane إن الله غفر لآل بدر Allah ya gabarta wa ‘yan Badar da ‘yan Hudaybiya أيها الناس ya ku mutane احفظوا في أس...
ku kiyaye ni a cikin sahabbai na أسهاري da sarakai na wanda ni ne wato wato wato ni na aura musu wanda ni na aure yayansu وأختاني da kuma sarakai na wanda su suka aure yayana لا يغلبنكم أحد منهم بمظلمته kar ku yadda ɗaya ya nemi wato wani zalunci da kuka yi masa ranar lahira إنها مظلمة domin dai wannan zalunci ne wanda لا تواب في ba za a yafe shi ba a ranar alkiyama وقال رجل للمعاذ wani mutum ya gaya wa mu'afa dan imrana أين عمر بن عبد العزيز من معاوية yace ya za a hada ma sayyidina umar dan abdulaziz da sayyidina muawiya فكذب faga zuba sai ko in wato shi wannan mu'afa dan imrana sai ya fusata وقال sai yake cewa لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد eh ai ba a kiyasta wani mutum daya da sahabin manzon Allah eh sayyidina muawiya ai sahabi ne saboda haka ba dama a kwatanta shi da umar dan abdulaziz duk adalcin sa kuwa Mm.
معاوية yace سايق sayyidina muawiya sahabin manzon Allah ne sarkin وسهره manzon Allah ne domin manzon Allah ya aure yan uwarsa وكاتبه sannan kuma sakataren annabi ne وأمينه على وعي الله sannan amintaccen annabi ne game da wahayin Allah akwai ayoyin da muke karanta wanda sayyidina Muawiya ne rubuta su da hannunsa mm وأتي النبي صلى الله an zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da wata da janazar wani mutum ولم to يشد sai annabi bai masa sallah ba aka وقال ce masa ya rasulullahi ya bai masa sallah ba كان يبغض عثمان sai ce saboda yana kin sayyidina Usmanu وأبغضه to shi ma الله Allah sai wato wannan aiki tare da shi وقال صلى manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin mutanen Madina Ubu an musi'i ku yi afuwa a fusa wanda yake mai sabawa a cikin su واقبلوا من موسرهم eh ku karba daga wajen mai kyautawa daga cikin su نعم Mm.
وقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa كيف زوري في ku أصحابي kiyaye ni a cikin sahabbai na da وأصحابي sirkai na فإنه من حفظني فيهم domin duk wanda ya kiyaye ni a cikin حفظه su الله
to في shi ma Allah zai kiyaye shi a nan duniya da lahira ومن لم يحفظني فيهم wanda kuma bai kiyaye ni a cikin su ba تكل الله to shi منه ma Allah zai watsi da shi zai wofantar da shi ومن تكل الله wanda Allah ya wofantar da shi kuwa يوشك أن ya kusanta Allah ya kama shi وعنه صلى الله daga Annabi sallallahu alaihi wasallama من حفظني في أصحابي wanda ya kiyaye ni a cikin sahabbai na كنت لو عابدا يوم ni ma القيامة zan zama to mai kiyayewa gare shi ran alkiyama وقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bala من حفظني في أصحابي wanda ya kiyaye ni a cikin sahabbai na ورد علي zai الهوضة fuske wa tafki na ومن لم يعبد wanda bai kiyaye na cikin sahabbai na ba لم يرد علي ba zai الهوضة fuske wa tafki na ba ولم يراني ba ma zai ganna ba sai daga nesa Allah ka kiyaye mu آمين.
Mm.
قال مالك imamu na maliku Allah ya jin kai gare shi ya faɗa هذا النبي ita to wannan fa annabi kenan annabi Muhammadu معجب me الخليل wa halitta ladabi الذي أذان الله wannan da Allah ya shiryar da mu albarkacinsa وجعله رحمة ya للعالمين sanya shi rama ne ga talikai يخرج في جوف الليل yana fitowa a cikin dare zuwa bakiya ويدعو له annabi ya addu'a gare su ya ويستغفر nema musu gafara المستودع له kai ka ce mai ban kwana gare su wa bidhalika amara to dama da wannan Allah ya masa umarni wa amara annabi bi hubbihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni bi hubbihim da soyayyan nan tasu wa muwalati da kuma wato jimintar lamarin su wa muadati man adahum eh da kuma ai gaba da wanda ya gaba da shi wa ruya an Eh, kabi nan nan nan gurin amsa addu'a ne eh gurin duk da ake faɗa a dinga kiyayewa tun daga farkon littafin ashfa duk gurin da aka tsaya kai addu'a to guri ne wanda idan mutum ya samu dama duk lokacin da zai wato bita ta ashfa ko zai karanta ta to ya dinga tsaya a gurin yana addu'a kuma bigire ne na amsa addu'a to muna roƙon Allah Allah ya amsa addu'o'in mu salati goma ga annabi talati goma goma ga annabi
a shaida wa Allah bukatu akwai wani a, abokinmu da ba shi da lafiya da fatan a, akwai shirin ɗaukar nauyinsa da za a yi na ciwon kafa da yake da baya to muna roƙon Allah Allah ya sa wannan abin a tabbatar da shi Amin.
kuma Allah ya bashi lafiya Amin.
ya sauwaƙe masa amin albarkacin wanda littafi na shifa Amin.
albarkacin wato shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amin duk mai bukata ta alkhairi Allah ya biya masa Amin.
wanda duk ɗan uwa suke ta bada wasiyu da bukatunsu Allah ya biya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ya ce di.
amin amin amin amin amin amin al-fatiha amin
wa ruya an kabi an rawaito daga kabul habari laita adin min an babu daya daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa lahu shafa'atu face ina da ceto ranar alkiyama wa talaba min al-mugira ibn nawfal ya kuma nema daga mugira dan naufalin an yajba lahu yawm al-qiyamati eh cewa to Allah ka cece ni ranar alkiyama na'am eh wannan fa kabul habari ne wanda yake ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ya musulunta a hannun sayyidina Umar wanda ya zo da zamanin manzon Allah amma bai musulunta ba lokacin sai zamanin sayyidina Umar to shine yake nema daga wajen Mugira bin Nawfal Mugira bin Nawfal shi gashi na farko a jinin manzon Allah ne domin shi dan Nawfal ne dan Harisu dan Hashim al-Qurashi an haife shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi kaura shekararsa shi wannan Mugira din shekararsa shida sau da aka shi malamai suka irga shi a cikin sabon manzon Allah to sai dai shi ka abin shi cewa da Allah magira ina son in Allah ya kai mu ran alkiyama ka cece ni to amma wasu a yau suna cewa duk wanda ya kace ma ya cece ka kai shirka ba ma shi ba ko da ta kace shugaba ya cece ka kai shirka kar sai ina ka samu wannan karatu ga hadisi karara annabi a cikin sunan Tirmidhi a wato yana cewa ya rasulullahi in ji Anas dan Malik ka cece ni sai ce inni fa'ilun zan cece ka yawa sai ce ya rasulullah idan mun zo lahira ina zan same ka yawa
sai ce ka neme da farkon nema na a gurin tafki da yace in baka nan fashe ka je gurin saradi yace in baka nan fashe ka je gurin wajen wajen mizani eh to sai ga masa ce gura wayannan guraren ba zan kitire wayannan guraren ba to shi da babu wani annabi da ya gaya wa al'ummarsa yadda za a yi tashin alkiyama ma in ba shugaban halitta ba eh shine malaman suke cewa halike da ma annabi ya baya to gashi ya ce ka je gurin suradi ka je gurin mizani ka je gurin tafki duk guraren da za da za da, da yake mai wahala to nan manzo Allah yake zuwa eh Allah ya ba mu albarkacin manzo Allah Allah ka sa mu cikin ceton shugaba sallallahu alaihi wasallam mm قال سعد بن عبد الله التلسي Salu dan Abdullahi Tusariyu ya faɗa لم يؤمن بالرسول Mhm.
من لم يوكل عساه wanda duk baya jin nauyin sabon manzon Allah to bai imani da manzon Allah ba.
ولم يعد kuma bai guwayantar da wato umarnin annabi ba مثلا fasali kenan da kare bai mana من إجاله ya daga cikin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu mun gama da magana girmama ahalin gidan manzon Allah da girmama sahabban manzon Allah to yanzu kuma saura girmama duk wani abu wato wanda yake da alaka da annabi eh ba sai ba sai dan adam ba duk wani abu da yake da alaka da manzon Allah to wannan shi ma abin girmamawa ne eh amin وإكباره da girmama shi إذا shine girmama gaba ɗayan sabban annabi sallallahu alaihi wasallama ikramu mashayid da kuma girma mahalarta ta sa wa amkinatihi da duk wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna min makkata a maka ne wal madina ko ko madina wa ma'ahidi da gurin da manzon Allah ya zama ya saba da gurin wa ma lamasa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafe shi da hannunsa ko ko aka san annabi da wannan abun an rawaito daga safiya ta dan najlasa qalat eh matar abu abu mazura kenan na'am take cewa kana li abi ma'dura ta qussatun fi muqaddami rati tace akwai wani zanko da ya kasance a wato kan a gaban kan wato abu mazura na'am mijin nata idza qada idan ya zauna wa arsalaha ya saki gashin nasa babati to al-arda sai gashin ya taba kasa wakila lahu sai aka ce da shi ala ta'liqu baka aske gashin nan ba maqala sai ku abu mazura ta yace lam akun bil ladhi ahliquha ai ba zan yi aske wannan gashin ba me yasa wa qad masa rasulullahi sallallahu alaihi alhalin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi gurin da hannunsa shi yasa ba zan aske wannan gashin ba sai na tafi da shi kabari shine dai wanda muka karanta a can baya wajen neman albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewar akan zo da tinkiya hantsa ta tika ta kumbura sai a je- a sa daidai inda annabi ya taba a cikin gashin sai a shafa a jiki sai kawai a ga- a take sai ya motsi sai ya dawo daidai Mm.
wa kana zi qalan suwati khalid bin al-walid sha'ara akwai wasu gasu suka sun kasance min sha'ari da gashin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hular Khalid dan Walid na'am wa sakadar qalan suwati to sai wannan hular tasa ta bada a cikin shashin yaƙe yaƙen sa wa shadda alaiha shaddatan sai kai wato hari sosai ankara alayya sabu wanda har sai da sahabban manzo Allah ma suka dinga masa inkari saboda duk inda ya shiga kawunan arna ne suke faduwa kawai Eh, kas- kasratu man qutila fiha saboda yawan wanda aka shi a cikin wannan yaƙin wa qala sai kowa wato Khalid dan Walid ya ce lam afala bi sababi al-qalan suwati ba fa na yi haka saboda wannan wannan hular bane ba bal lima tadammana Bar dai na yi haka ne saboda abinda- Sallallahu alaihi wa sallama.
wato abin da ya faru daga gashin manzon Allah sallama da yake cikin wannan hula لئلا أسلب بركة saboda kada a zare mana albarkata وتقع بأيدي المشركين ta fada cikin hannun mushrikai وفي ابن عمر واضعا يده على إيه.
مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر an ga Abdullahi dan Umar ya zo ya sa hannunsa akan inda annabi ke zama akan mumbari ثم sun وضعها على وجهه sannan ya dora hannun nasa abu zafi fuskarsa irin yadda muke shafa fatiha eh to haka ya shafa ya shafa a fuskarsa da neman albarkar manzon Allah Mhm.
ولهذا كان مالك to dan haka ne imamu na maliku Allah ya kara yadda gare shi لا يركب بالمدينة دابة baya hawan dabba a cikin Madina وكان يقول Maliku ya kasance yana cewa "أنتهي من ina jin الحاج.
kunyar Allah أنا على تربة na taka karba yadda a cikin ta akwai Annabi sallallahu alaihi wasallama da gobe sannan na zo ba na dabba وروي عنه an rawaito daga Imam na Maliku أنه وهب للشافعي cewa shi وراء ya ba wa Imam na Maliku wato ya ba Imam Shafi'i garke guda kasiran mai yawa na dawakai كان إن wanda ya kasance nan gare shi وقال له sai الشافعي ma Shafi'i sai ka sha da Imam na Maliku أمسك منا دابة haka ka rike dabba ɗaya man cikin dawakan nan dan ka dinga hawa kai ma فأجابه بمثل sai ku هذا ba shi الجواب.
amsa irin waccan cewa ba zan iya taka ƙasa da manzon Allah ke cikinta da kofatan dabba ba.
وقد حكى أبو عبد الرحمن السلمي Abu Abdurrahman Sulami ya kaito عن أحمد بن فضل ويه mm to kaga shi yanzu wannan abun kaga da maluku yi cewa ba zai iya hawan dabba a cikin Madina ba. Ba zai iya sa takalmi a cikin Madina ba. Ta gwada mai yi girman annabi. Amma yanzu su a gurin mutanen za su yayi bid'a. Saboda ba rawaito a Qur'ani ba, ba rawaito a hadisi ba. Ba dole sai a rawaito abu a Qur'ani da hadisi sannan ya zama to girman annabi ya zama ya zama haka ba. Eh, domin ga irin magabatan namu dai wannan dai ba ka da zaka ce Maliku ba a san Salihu bane ba. Yawwa, 179 ya rasu. Shekara 93 ya rasu aka haife shi. 93 nan ko dama annabi ya ce khairun nasu karni. Fiyayyen mutane shine tsarata. Tsarata shine shekara 100 na zamanin manzon Allah. To shi a shekara 100 farko aka haife shi. To ga kuma abin da yi. To. Fakar haka Abu Abdurrahman Sulami? Eh, wato Abu Abu Abdurrahman Sulami ya ya kaito daga Ahmad dan Fadl wai Zahidi wa kana min al-guzatir rumati. Yana cikin mayaka masu iya harbi.
annahu qala to shi ma ya faɗa ya ce ma masassul qawsa bi yadi ban taba shafar wato baka da hannuna ba illa ala daharati sai na yi alwala منذ بلغني tun da labari ya isan mun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike alƙausa baka da hannunsa Wa- shi ba kan ba da ya rike rikewa shi wannan bawan Allah ba fa kan manzon Allah bane ba a tun da annabi ya rike baka da hannunsa to yanzu ya zama haƙƙi a kaina duk bakan duniya sai na yi alwala zan taba shi saboda girma bakan manzon Allah Mm. kaga dai wannan ba sai an gaya maka ba da a zamanin nan zaka yi haka sunan ka dan bid'a dan a gane duk abin da wanda zai ce maka kai bid'a saboda ka gina wa annabi to ka sani ka sani ba kai ne farau ba yawa magabatan kamar duk an gaya musu wannan magana kaka damu to وقر أوتا مالكم في من قال Imam na Maliku ya bada fatawa a cikin wanda ya ce waitar bayan Madina wai radiya ce mm wato يضرب ثلاثين جرة yace ai masa bulala 30 وأمر بحبسه yace aka a kama shi a kulle وكان له قدر aka ce ai mutum ne mai girma وقال ما أعوجه إلى درب malum ce ai ba wato mamakin bukatu sai zuwa a sare wuyansa turbatun ita yanzu turba yadda dufina fi annabi sallallahu alaihi wasallam aka binne annabi a cikin ta yazum annaha ghairu tayyiba zai yi cewa ba tsarka ba ce kaga nan wannan shi sai maliku ya ki maimaita abin da ya faɗa din sai ya faɗa aka sun sa saboda girma ga manzon Allah bayan mu abin da muka sani ladi bai adul turban zammu azum ko babu wata wani turare wanda za a iya kwatanta shi da turbaya da tsaro ga gaban manzon Allah duba da mustan shi kamin wa mutasimi Allah ya ba mu albarkacin manzon Allah Mm.
وبالشهيد ya ba cikin hadisin bukhari da muslim أنه قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a shanin Madina من عادت فيها عادتا wanda ya farar da wani fararren abu a cikin Madina أو آوى مهددا ko kuma ya tattaro abin fararwa عليه لعنة الله la'ana Allah ta tabbata gare shi والملائكة da la'anan mala'iku والناس da la'anan mutane baki daya la yaqbalu Allahu minhu safan wala adalan Allah ba zai kausa lafarin sa ba bal sana nafala ووصي أن جعجال an haka yaso cewa hijabul gifari أكد الكذيب النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه ya riki sandan nan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannun sayyidina Usmanu وتناول Allah ya kare yadda gare shi ذكره.
ya rike shi dan a lokacin an sami dan sabani wanda aka samu aka dan yi masa tawayen nan shi sayyidina Usman to shi jawon yana ciki amma fa sahabi ne na manzon Allah domin ya je bai asar Ridwan ka ku bai wanda ya je bai asar Ridwan ai Allah ya kadar Allah anhu iz yubayunaka to da kaga ya tsallake kenan baki da amma da ya taba wani abu na sandan manzon Allah bari mu ji me ya faru فساء الناس به ya ya rike sandan annabi wai zai karya ta fasahabiyin nasu sai mutane suka ringa masa ihu cewa na annabi ne na annabi ne to bai karya din ba amma me ya faru da shi فأكدره العاكرة to sai mageduwa ta kama kabar tasa har zuwa gwiwarta fakara sai ya mara su kafin shekara guda Mm.
وقال صلى الله عليه وسلم to to irin wannan idan an ce gashi sahabi gashi Allah ya masa gafara amma da ya taba wani abu na annaba sai gashi wani abu ya same shi to ina kuma ga kai da ba kai ba komai ba a lissafi ma ba a san da kai ba kwata kwata a ciki ka ce zaka taba sha'anin manzo Allah Allah ya kyare ka Allah ka kiyaye mu Mm.
وقال صلى الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa من أنف أمان بريكا wanda ya rantsuwa yana mai ƙarya akan mumbari na وليتبوأ مقعده to ya tanadi gurin zaman sa a cikin wuta ووجدت an bani labari cewa abul fadl jawhari لما ورد المدينة yayin da ya zo madina yana min ziyara وقرب من بيوتها eh ya kusa zuwa cikin gidajen nata ترجل sai ku ya sauka ومشى ya dinga tafiya ba منكرا.
ke yana mai kuka yana rera waka yana cewa walamma ra'ayna rasma man lam yad'alana fu'adan li irfanir rusumi wala lubba نزلنا على الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا مم. شا- ولما رأينا رسما شا- من لم شا- يجعلنا أبو الفضل الجوهري wato ɗaya daga cikin wan- manyan malamai wanda ake masa laƙabi da zulwa zara ta ne eh saboda haka malami ne adibi ne kuma mawaƙi ne sosai saboda haka yayin da ya zo madina ya samu damar halartar madina Allah ya kai mu albarkacin manzala yayin da ya zo kawai sai ga ai ba zai iya tafiya akan abin hawa har zuwa inda manzala yake ba sai ya sauka idan ga tafiya yana kuka yana cewa wannan mara aina yayin da muka ga rasma alamun wato ga mu nan mun zo kusa da manzon Allah shine wanda mallam ya dana nafu adad wanda bai ban mana wata zuciya ba la irfanur rusumi saboda wani kyautayi na girmamawa wala lubban bai ban mana wani tunani ba sai da ya cika mana shi da baye baye shi da annabi Muhammadu to muna ganin wannan alamun to kawai na zanna anil akwari sai muka sauka daga kan siradan mu dan da mana kan sirdin abun hawa sai muka sauka namshi muna tafiya da kafafuwan mu karamatan saboda girmamawa ga manzon Allah wato liman bana anhu annu lima biyar ka ba ga wanda ya bayyana gare gare mu wato mu tattaro ayar mu zuwa gare shi shine annabi Muhammadu mm Allah ya ba mu albarkar manzon Allah ووكي عن بعض المريدين an haka to daga sashin muridai أنه لما أشرف على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa yayin da wato ashrafa ya zama yayi tsinkayi a fasa madinar manzon Allah أنشأ يقول sai ya haɗi yana rera waka yana cewa متوسلا yana mai tamassuli da waƙar wani eh asalin waƙar ba ta kafa to amma sai ita tamassuli da ita yana cewa رفيعا hijabu lana falaha linadirin kamarun taqadda dunahu al-awhamu wa idha al-madiyu bina balagna muhammadan فظهورهن على الرجال حرام قربننا من خير من وسع الثرى ولها علينا حرمة وزمام يتي رفع الحجاب لنا an ɗaukaki hijabi gare mu yauwa faraha kamarun sai ga wani wata wanda ta kaɗa duna wani alhamu duk wani wahani ya yi naka kuma bayansa falaha lana sai bayyana gare mu wato shine annabi muhammadu eh domin ga shi an ɗauke mana hijabi ga shi mun samu dama ga mu ga manzon Allah sai ce wa idal masiyu bina balagana muhammada duk lokacin da taguwan mu ko abar hawan mu ta isar da mu gurin manzon Allah sallama to fa zuhuruhunna ala rijali haram wato zuhuruhunna bayan tagoyin nan haramun ne ala rijali aka samu mazaji domin da ma haka suke a wannan lokacin da an kawo in dabba ta kaka gurin manzon Allah to shi sai a cika ta sai tafiyar ta amma da sa mata alamun da ba zancen ah, wani ya zo ya hauta kawai ta kima ta shiga ta cigaba da kiwonta saboda ta gama aikin da ake da bukatar ta yi a duniya da lahira ta kama gurin manzon me me ta yi ta ce qarrabna na min khair min wadi asara ta kusanto da mu wato daga fiyayyen wanda ya taka turba shine annabi Muhammad saboda haka ita kanta dabbar falaha alaina hurmatun wazimamu tana da alfarma tana kuma da alƙawari wato a gurin mu eh wato wayannan baitoci an ce Abu Nawas ne yi su eh ya faɗe su ne yana yaban Muhammad al-Amin dan Haruna Rashid to shi kuma anan wajen sai kawo ta yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita eh
ووكي عن بعض المشايخ mm. an rawaito an haka daga shashin shehunnai أنه هاجم ماشيا cewa ya tafi aikin haji yana tafi a kafarsa فقيل له sai aka sai da shi ya بذلك za ka tafi ga abun hawa
وقال العبد العابق sai ce ah yanzu bawa gujajje ياتي إلى موت مولاه ka راكبا taɓa ganin bawa gujajje ya dawo gidan ubangidansa yana haye
لو قدرت أن أمشي على رأسي yace wallahi da zan samu iko na tafi ala ra'asi a fasa kaina ما مشيت على yace قدمي to wallahi da ban tafi a kafa ba kan ne zai dinga jawuwa yana tafiya gurin manzon Allah eh to kaga irin yadda ake tabbata cewar a- a- a- a je aikin hajji kafin a hana yanzu ga yadda zuwa makka ya zama yadda kuɗi suka ninninka yadda al'amura suka zama amman mutse da yadda aka sa dokoki da ƙa'idoji da sauransu to muna roƙon Allah albarkar manzon Allah Allah ya kare haramta mana wannan gurare Allah ya sa mu ta zuwa kamar yadda alƙali ya faɗa yawwa ai ta halartar wannan guri abadan walau sahaban Allah wajanati ai mana haka albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm قال القاضي alƙadi abul fadl ya mana وجدير mhm لموادنا ite أخبرت بالوحي.
ya cancanci mawadina gurare ummirat bil wahyi da aka cika su da wahayi watan zai da saukar da ayoyin Allah
وتردد بها جبريل والملائكة wanda malaika jibrilu da malaika mika'ilu suka dinga kai kawo a wannan gurin وأرجت من الملائكة mala'iku kuma suka dinga hauhawa min ha daga cikinta war ruhu har da malaika jibrilu alaihi salatu wassalam وضجر عرساتها Sannan- بالحديث.
farfajiyarta ita kuma zajjat ta alƙaja ya wadda ta zama ta cika bisa kadisi da tsarkake ubangiji wata tasbihi da tasbihi ga Allah واشتملت تربتها على جسد سيد البشر yace kuma wato turbatu ha turbayarta ta tattaro a bisa jikin shugaban halitta annabi Muhammadu وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله من انتشر sannan abin da ya yadu a cikin ta na daga addinin Allah da sunnan manzo Allah ya zama ya yadu ita ce Madina مجالس To, eh آياته wato jadirun ya cancanta shine sai sai mu koma can karshe kafin waka ya cancanta an tu'azzama arasatuha نعم a girmama farfajiyarta أيوة.
wa tutanassamu nafahatuha a shashsheki kanshinta wa tuqabbalu rubu'uha sana'a sun baci wato rubu'uha gine-ginanta wa diraniha da bangwayenta me yasa za a yi haka مجالس sai ce آياته makarantu ne na ayoyin Allah kuma ومساجده masallatai ne وصلوات wuraren sallah ne ومشاهد الفضاء mahalarta ne na falal- falala da alkhairai ومعايد البلاء kuma masaba ne na wato dalilai da mu'jizozi ومناسك kuma nan ne wajen manasika na addini ومشاعر المسلمين nan ne kuma mashair na musulunci baki daya duk musulmi ba a ran- hankalinsa yana komawa zuwa can ne Mm.
ومواقف سيد sannan ne المرسلين nan ne gurin da wato sayyidul mursalina shugaban manzanni ya zamanto ya tsaya ومتبوأ خاتم النبي sannan kuma nan ne mahallin wato tabbatuwa na shugaban annabawa shine cikakken annaba annabi Muhammad حيث انفجرت النبوة domin anan ne annabta ya zamanto al'amuran sun bayyana al'amuran annabta ya tsage a wannan gurin وأين فاد أبابها kuma nan ne inda kumfan nan tata ta zamanto ta boru ومواقف sannan gurare ne فيها الرسالة wannan da aka wato daɗe manzanci a cikinsa وأول أرض sannan ita ƙasar ita ce farkon ƙasa wadda ta shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saka أن تعزم رسالتها eh shine ta tonan ne ya ya cancanta a girma a a farfajiyarta a shigiganshinta a sambaci gidajenta a sambaci bangwayenta to nan alƙali iyar Allah ya kare da gare shi an ce ya rera wayannan baitoci tun bai samu zuwa aikin hajji ba bai samu zuwa ya je ziyarar manzon Allah ba to sai ya rera wayannan baitoci to amma an ce daga baya kuma Allah ya kai shi bayan ya rera wayannan baitoci to zo da kan wayan zamu sake rera su muna fatan Allah ya kai mu albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma idan Allah ya kai mu ya ba mu damar yin ladabi a gaban manzon Allah domin in mutum ya je rashin ladabi to zai iya rusa aikinsa ba aikinsa na makan ba a har aikinsa da yi a gida duk zai iya rushewa baki daya to muna roƙon Allah Allah ya kai mu ya ba mu damar yin ladabi a gaban manzon Allah ya kuma karɓa ayyukan mu albarkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam mm.
يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات إني لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متفقد الجمرات وعلي أحد إن ملأت مهاجري من تلكم الجدرات والعرشات
لو أكرن مصون شيبي بينها إن كثرت كالقبيل والرشفات لولا الأوادي والأعادي زرتها أبدا ولو صهبا على الوجنات لكن صودي من عفيل سهيتي لكثير تلك الدار والهجرات أذكى من المسك المفتك نفعة تغشاه بالآصال والبكرات
وتقص بذوات الصلوات الصلوات ونوامي التسليم والبركات
يا دار خير المرسلين إيه.
ومن به eh alƙali iyar kenan yace ya gidan fiyayyen manzanni shine annabi Muhammadu wato wa man bihi hudiyar anamu da wanda albarkarsa ne aka shiri talikai wa khussa aka keɓance shi bil ayati da ayoyi shine annabi Muhammadu injila adlika lawatu ya rasulullahi tsananin soyayya ya tabbata gare ni li ajlika saboda kai wato ina tsananin soyayya na halarci wannan guri wasa babatun da tsananin bege wata shawukun da ƙarin bege mutawakilul jamarati wanda yake abun kunnawa garwashin wutarsa yace wa alayya adun alƙawari ya tabbata gare ni in malatu muhajiri dirran da na cika idaniyata min tulkumul judurati naga wannan bangwaye da muke samun labarin su a cikin littattafai in mu ne a yanzu sai muke ganin su a cikin TV alƙali ya ce muna ganin su a cikin littattafai wal arsa ta da wannan farfajiya ta Madina nayi alƙawarin labu akiran na masuna shaibi bai ha eh zan sa abin da ya kiyaye min furfurata zan wato turmuza shi bai ha tsakaninta min kasarta ta kabili saboda yawan sumbata war rasha fata da kuma tsokar wannan gurare imam alƙali yace laula al-awadi ba dan musifu ba wanda su ne a wayi kudahi ko wal ayyami talauci hane-hane abubuwa ne kala-kala wani adi da al'amura wanda suke masu gaba ice zurtu ha abada da na ta ziyarar madina har abada walau sahaban alal wajenati ko da da jan ciki ne wato alal wajenati a wasa kundukushi a ce kundukushin ake ja yau wato da an ja na ta zuwa gurin manzon Allah sai ce lakin sai dai sa'udi min hafiyar tahiyyati zan bada hadiyar wato wato gaisuwa ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato gaisuwa ta mai tsada shine hafili tahiyyati liqatina tilka dari wal hujrati ga wanda yake zaune a wannan gida da wannan wannan dakun kuna abinda zan aika na gaisuwar azka min al miskil mufattaki wato mafi mafi tsarki fiye da turaren almuski almufattaki na fatan wanda yake mai tashin kanshi ta ga shamu da za ta dinga zakkewa manzon Allah ya rasulullahi alqali yana gaishe ka da safi bil asali kenan da yamma wal bukurati da safiya kullun gaisuwa wata fusuhu ta kebanci manzon Allah bi zawakiyar salawati da tsarkakan salatai wa nawamiyat taslimi da kuma gaisuwa wanda suke masu tofuwa wal barakati da albarkoki Allah ya ba mu albarkacin man bala mm amin albabur rad babi na hudu yukum salati alayhi a cikin hukuncin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa taslimi da gaisuwa gare shi wa farz zalika da kuma farla wato wajabcin haka da falalar salati ga annabi qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya faɗa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy al-ayati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi hay zuwa karshen aya qala ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas ya faɗa ma'ana ma'ana ta sa anna Allah wa malaikatahu yubarikuna haƙiƙa Allah da mala'ikunsa suna sa albarka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama qila wasu malaman suka ce inna Allah yatarahamu Allah yana yin wato jin kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wa malaikatahu mala'ikunsa kuma suna yin addu'a gare shi qala al-mubarrik malam mubarridu ya faɗa asl as-salati asalin salati shine jin kai wato neman jin kai wa hiya min Allah to kaga wato salati daga Allah rahama ne amma daga mala'iku kuwa tausasawa ne da kuma kira da rahama min Allah daga Allah ya bu a cikin hadisi siman nan ta sallan mala'iku salatun nan na mala'iku a kusa wanda ya zauna yana jiran sallah suna cewa Allah kai gamara gare shi Allah kai jin kai gare shi To kaga wannan addu'a ne قال أبو بكر القشيري Abubakar al-Kushairi ya fada الصلاة من الله تعالى kaga wato salati daga Allah ta'ala لمن دون النبي صلى ga wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama rama ne وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريع amma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuwa wato in ga annabi ne to wannan dawakawa ne da وزيادة karin nan na karramawa وقال أبو الآلي abul ali bin rayahi ya wada صلاة الله ثناء kaga salatin Allah bai gansa ne alaihi gare shi عند الملائكة eh a wajen mala'iku وصلاة shi kuma الملائكة salatin mala'iku shine yin addu'a قال القاضي أبو القاسم alqazi abul fadl ya wada وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تعليم الصلاة Hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya rarrabe a cikin hadisi ina bambanci tsakanin salati gare shi بين لفظ الصلاة tsakanin lafazin salati ولفظ da lafazin البركة albarka فدل أنهما to sai wannan ya shirya da cewa ma'ana ce guda biyu وأما التسليم الذي أمر الله تعالى به عباده amma gaisuwar da Allah ta'ala ya umarci bayan su yi فقال القاضي أبو بكر بن to بكير alƙazi Abubakar dan Bukairu ya faɗa نزل هذه الآية wannan aya ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama وأمر الله to أصحابه sai Allah ya umarci sahabbansa أن يسلموا cewa su yi gaisuwa gare shi وكذلك to haka nan wayanda suke bayan su su ma an umarce su أن يسلموا أيضا cewa su yi gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama عند حضورهم yayin da suka halarci kabarin kabarinsa وعند ذكره da kuma yayin ambatansa وفي معنى السلام عليه mhm ثلاثة وجوه akwai fuskoki guda uku a cikin ma'anar gaisuwa gare shi أحدها ɗaya daga ciki shine assalamu alaikum amince tabbata gare ka da kuma tare da kai ويكون السلام السلام مصدرا shi kuma assalam yakan zamanto masdari ne كاللذاذ kamar allazazi واللذاذ.
wallazazati الثاني ba wannan magana ta biyu السلام ai ma'ana aminci ya tabbata bisa kiyaye ka بآيتك sannan kuma kiyaye wanda za a yi maka متول a bajjibinta ce lahu ga Allah وكفيل ubangiji ya dauki nauyinta ويقولون السلام اسم الله to anan wajen sai assalam ya zama sunan Allah ne الثالث na uku أن السلام بمعنى المسالمة له cewa assalamu da ma'anar nan na almusalamatu lahu wato aminci gare shi والانقياد كما قال da kuma jawuwa kamar yadda ya faɗa ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima haka yake nan da ka rabe mana kai sani أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne على الجملة afsa jumla baki daya غير معجج ba ya masa iyaka بوقت da lokaci ba أمر الله تعالى للصلاة saboda Allah ta'ala ya yi umarni da salati gare shi وأمر الأئمة da yadda jagorori suka dauka والعلماء da malamai lahu gare shi على الوجوب afsa wajabci وأجمعوا sannan suka yi tarayya a kai nasa وأكا أبو جعفر Abu Jafar Dabariyu ya kaito أن محمد الآية cewa madaukan ita wannan aya a gurinsa على النجم mandubi ne وادعى فيه الإجماع ya yi dawar ijma'i akan wannan ولعله فيما زاد علامة tayu a cikin abin da ya karu ne kan marra guda والواجب منه wajibi da gare shi الذي يسقط به لا ريب wannan da laifi ke saraya bihi da shi وما سموا mm, da kuma zanubi shine barin barin farilla marratan shine daya كالشهادة kamar kalmar shahada da cewa annabi Muhammad annabi ne وما عدا ذلك amma abin da ya wannan ciwon nananka مندوب wannan mandubi ne مرغب فيه abin kwaɗayin lada cikin sa من السنن الإسلامية ya tsina cikin sunan nan na musulunci والشعار آل da kuma alamun nan na ahalin musulunci
قال القاضي أبو الحسن بن alƙazi ya bala sanar dan kassaru ya faɗa المشهور عن أصحاب ya ce ka gama shuhurin zance game da mabiya imamu na maliku أن ذلك cewa wannan nan ka wajibi ne a cikin jumla baki daya amsa mutum وفرض عليه sannan wajibi ne gare shi أن يأتي بها مرة ya zo da salati gare shi maratan wato sau daya a cikin zamaninsa tare da iko a bisa haka وقال القاضي أبو بكر بن مقتدى alƙazi abokan dan bukari ya faɗa افترض الله على خلقه Allah ya farlanta a bisa halitta ta sa أن يصلوا على yi نبيه salati ga annabin sallallahu alaihi sallama ويسلموا shi تسليما gaisuwa gaisuwa لم يجعل ذلك لوقت معلوم bai sanya wannan ka ga lokaci abin sani ba الواجب kaga wajibi أن يكثر المرء منها shine mutum ya yawaita mai na daga cikin ta لا يغفل عنها amma kada ya zama to ya rafka daga barin salati ga annabi قال القاضي أبو محمد بن alƙazi abu muhammad dan nasar ya faɗa الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة kaga salati ga annabi sallallahu alaihi sallama wajibi في ne الجملة a jumla baki قال daya القاضي أبو عبد الله alƙazi abu abdullahi ya faɗa محمد بن سعيد an muhammad dan sa'idu ذهب مالك وأصحابه yace imamu na maliku da mabiyansa sun tafi وغيره da wasu wayannan daga mabota ilimi أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne a jumla baki daya عبد الإيمان da kudurin nan na imani ولا تعين في الصلاة baya wajabta ba- ba- baya tabbata a cikin sallah kadai وأن من صلى عليه مرة واحدة من أمره wanda ya yi sallah salati ga manzon Allah sau daya a cikin rayuwarsa فقد الفرض to عنه shikenan farilla nan ta sare gare shi وقال أصحاب الشافعي mabiya imamu shafi'i ko sun faɗa الفرض من الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم kaga farillar da Allah ta'ala ya umarni da shi manzon Allah ma ya umarni da shi هو في الصلاة sallallahu alaihi wasallama shine a cikin sallah وقالوا waqalu shafi'awa suka ce وأما في غيرها amma a cikin wannan sallah فلا خلاف to babu أنها sabanin غير cewa wato واجبة.
wannan ba wajibi bane وأما في الصلاة amma haka a cikin sallah haka al'imama ne abu jafar ne tsabari jagorori guda biyu sun ba kaito akwai Abu Ja'far Dabari a cikin su wata hawi da kuma Imam Dahawi wa gairu huma da wasu wayannan ijma jami'il muqaddim sun rawaito jima'in gaba ɗayan mata magabata wal mutaakkiri da kuma mazinkirta ulama al daga cikin malaman al'umma على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tayya غير واجبة ba wajibi ba ce وشذ الشافعي في amma imam ذلك shafi'i ya yi ratsi a cikin wannan nanka قال sai ce والذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشهد wanda bai salati ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a cikin tayya ta karshe قبل الصلاة kafin ya sallama فصلاته
to فاسدة sallar sabatacciya ce وإن صلى عليه قبل ذلك kai ko da yayi salati ga manzon Allah gabanin haka تجزه wannan bai isan masa ba ولا تلف له في هذا القول imam alƙali ce imam shafi'i bai da marigaya a cikin wannan magana ولا سنة يتبعها babu wata sunna da ya bi ta وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه Mhm. jama'atu wasu jama'u sun kai mutuka a wajen inkarin wannan matsala gare shi shi imamu shafi'i din لمخالفته فيها saboda ya saba wanda ya gabace shi a cikin malamai جماعة Mhm.
وشنوا عليه الخلاف sun فيها tsananta sabani gare shi fiya cikin ta منهم الطبري eh ashe alkali ba shi fara da wannan magana ba alkali ya cira su ne daga wajen wasu eh domin gashi ya ce dabari ma yana ciki wanda shi dabari 310 ya rasu والقشيري da kushairi wanda shi kaga a kushairi shi ma yana cikin malamai na farko farko yawwa to shi ma ya faɗi wannan magana ya tsananta ya faɗi cewa Imam Shafi'i bai da salaf a cikin wannan magana bayan sama akwai Haddabi mai rasuwa 388 akwai Ibn Baddala mai rasuwa 449 dukan su wayannan sun zo kafin alƙaliyar eh to amma duka sun faɗi wannan magana amma shi Imam Shafi'i ai alƙaliyar ta sai ta fi zafi eh abin da yasa ko saboda watakila maganganun da suka fito da gurin nasa ne sai hadda shafi'a wanda suka kasa hakuri dan an ce sai da suka mallaka tafi guda 66 na rabi eh kan kan wannan magana da ya faɗa kan Imam Shafi eh so 66 mm وغير واجد da wannan ɗaya ba ɗaya ba قال أبو بكر بن المنذري Abubakar dan Munziri ya faɗa اذهب يدي عن أنسو.
أهل أحدهم kada ɗaya isalati صلاة wato ɗaya kada ya sallah illa sallafi ala rasulullahi face ya yi salati ga manzon Allah a cikin sallar tasa Kaga- وإن ترك ذلك tarikun idan mai bari ya bar wannan وصلاته مجد to sallarsa dai ta yi في مذهب a mazabar imamu مالك na maliku da mutanen madina da sufiyanu sauri وأهل الكوفة da mutanen kufa na daga mabiya abu hanifa da wasu wayannan وهو قول جمال آل wannan shine faɗin jimloli na malaman ilimi ووفي عن مالك an haka daga imamu na maliku وسفيان da sufiyanu sauri أنها في التشهد الآخر مستحب cewa wato ita ta yi wato salati ga manzo Allah a cikin tayyar karshe mustahabi ne.
وأن تارك هذا cewa wanda ya bata a cikin tayya wannan ya muna na وشذ الشافعي shafi ce sai malu alkali ke cewa amma shafi sai iraki فأوجب على تارك هذه الصلاة الإعادة sai wazauta wanda ya bar salati a cikin sallah wajibi imai da nan sallah dan sallah ba ta yi ba وأوجب إيه.
استحق الإعادة eh shine suke faɗa cewa ya albaitu rasulullahi hubbukum fardun min allahi fil qur'ani anzalu yakfikum min sumumil fadli annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu to wannan lafazin la salata lahu din shine abin da ake inkari akan sa mm وأوجب إسحاق الإعادة samu dan rahawai ya wajabta cewa a dawo a amai da sallah ma a tam- ta'ammur tarkiha tare da idan an wato ganganta barin salati ga manzon Allah cikin sallah دون النسيان amma ban da mantuwa amma shi shafi ya zonsa ko da mantuwan ne gaba daya sallah ba ta yi ba نعم Mhm.
وأكا أبو محمد بن علي abu Muhammad dan abi zai mai risala ya kaito عن محمد بن الموازي to to in muka duba wannan zance da alƙali zai rawaito yanzu daga wajen ibn abi zai da alƙi rawani sai mu ga ai kamar yana goyen bayan maganar shafi'i ne eh kamar yana goyon bayan sau zaka magana sai da mata manya ba a shiga ciki kawai eh abu muhammad dan abi zaidin yake ya kaito daga muhammad dan muwazin cewa anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam faridatun eh sal- salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah wajibi ne to tunda haka ne ashe kaga idan an yi haka in an taba kan zahirin wannan nassi to ashe magana shafi tana da wajibi kenan to قال أبو محمد to da yake magana ta Muhammad dan Muwazin to shi mai ruwayarta shi Ibn Abi Zaid al-Qirawani نعم sai ce yuridu yana nufin ليست من فرائض ba wai tana cikin farallan sallah ba وقاله محمد بن عبد الرحمن shi ma wannan magana Muhammad dan Muwazin ya faɗa Muhammad dan Abdul Hakim ma ya faɗi wannan magana wa gairuhu da waninsa وكابن القسام Ibn al-Qasari ya kaito وعبد da الوهاب Abdul Wahab al-Baghdadi أن محمد cewa Muhammad dan Muwazin yara fadilatan yana ganin ta wajibi ne a cikin sallah kauli kamar faɗannan na shafi'i wa ka abu ya alala abu abu ya lal abdi ya kaito almalikiyu anil madhari cewa a cikin mazhabar maliku ya salata akwai zantuka guda uku alwujubu akwai inda ya zamanto salati salati ga annabi a cikin sallah wajibi ne wasunnatu akwai kuma wani kaulin cewa sunna ne akwai wani kaulin kuma cewa mandubi ne wa qad khalafa al-qattabi to shi kansa dabi wanda yana cikin mabota imamu shafi'i ya saba wa ash-shafi'iyya wato ya saba imamu shafi'in kansa akan wannan magana Mm.
wa ghayruhu da wani nasa na'am fi hadha al-mas'ala a wannan mas'ala qala al-qattabi imamu dabi yace wa laysa biwajibatin fi as-salati yace salati ga annabi ba wajibi ne a cikin sallah wa huwa qawlu jama'a wannan fadin wasu jama'a ne daga cikin fakihai illa shafi'i banda shafi'i wala a'lamu lahu fiha qudwatun ban san a ina yake da koyi ba a cikin abin da Imam Shafi'i ya faɗa wa dalilu ala anna to kaga dalilin da ya tabbatar da cewa ba ta cikin farallan sallah amalu salati shine aikin marigaya na kwarai tun gabanin Shafi'i da ijma'in nan nasu alayhi akai nasa وقد شنع الناس علي هذه المسألة جدا to wato anan akwai wani kalubale da ya kamata musamman samarin mu su kalli irin wannan zantuka kowa ya san wane ne shafi'i a cikin ilimi malamai suna faɗa cewa ba a samu mutum mai ƙwarin hadda a cikin ayyumma ba irin shafi'i shafi'i an ce lokacin da ya zo gurin imam malik kila an ce ya hada cin wadda a cikin sati guda wata ruwa an ce a cikin dare ɗaya hada cin gida ya zo a- a washi gari ya zauna gaban imam shafi'i a maliku wato bayan an masa iso saboda ya zo a cikin daren a daren ya samu littafin muwadda a daren ya haddace shi a washe gari ya zo ya zauna da yake masallacin manzo Allah ana cika ya samu guri ya zauna a wannan gurin sai ya zauna kusa da wani dattijo malaman tarihi suna ba da tarihi maluku da ya yi tambaya sai shafi tunda shi yaro ne dan bai fi shekara goma bai kai shekara goma sha bakwai ba sai ya gaya wannan dattijan amsa sai dattijo da- da maluku ya tambaya sai dattijo ce ai na san amsa sai ce menene sai ce ai kaza ne sai maluku ya ce kwarai ko wannan abin da ya faɗa gaskiya ne maluku ya ƙara tambaya sai shafi iya gaya wa dattijo dattijo sai faɗa can sai maluku ce ka ai dattijon nan nan ba wurin zaman ka bane taso daga nan dawo nan kusa da ni bai san anan wajen kuma an gama an gama da dattijo ba to sai daga baya ya sake tambaya sai ya ji shiru sai ce ah ya haka ce wallahi wani yaro ne a can wajen wani saurayi ne kaji kaji shi ke faɗa to nan da nan sai aka kira wani imam shafi'i aka kawo shi gaban imam malik to daga nan yawan tambaya daga ina yake ce ai daga makka yake kaji kaji ga ibashi tarihinsa to daga nan ya zama ya ba shi dama ya karatu a gurin imamu maliku a matsayin imamu shafi an ce duk ran da zai karatu an ce kamar kwamfuta yake sai ya sha ya rufe ɗaya bangaren saboda kada hadda ta dinga haɗewa haddan nan bangaren tare da nan bangaren to amma abun mamaki shine yau imamu shafi'i da yake malami a cikin malamai kuma karatunsa mai stamfi ne domin ga manyan malaman da suka karantar da shi amma yau da ya zo yi wata magana a matsayinsa na shi sai ya zama malamai ba su saurara masa ba to yaya wanda kuma shi ba ma ɓangarensa ba ne bai ma shiga haka ba ba a san shi ba wannan ƙa'idodin da malamai suka sa sai an yi su bai yi su ba ya sai zai zama kuma abin kuduwa ya zama abin koyi a cikin al'umma shi haka lalle ne yan uwa mu jajirce mu kalli irin irin aikin da magabatan mu suka yi mu tsaya a kai amma wani abu na sabon sab- sab- zamanci- zab- zamanantaka da wani eh, sabuntawa ba a cikin addinin mai yake ba in ka zana maga- maganar new testament da old testament a wani addini ne daban ba a cikin addinin musulunci ba amma a addinin musulunci ƙa'idodin da suka sa ina nan sai an bi su za a nuna lafiya ka yi karatu a gurin malamai shi abdullahi shi abdullahi uh, gwandu allah ya kara masa rama yana faɗa cewa wal ilmu la ta'khudhu an safi wala hurufu zikri an katabi kar ka karbi ilimi a wajen safi waye safi shine wanda zai je kaso kurmi siyo littafi ya zo ya karanta shi kuma bai karanta sa to kar ka kar ka karatu a gurin sa i karatu a gurin wanda shi ma yayi karatu a gurin malamin sa kullum muna faɗa cewa ga maliku ayi alƙali iyar kullum zai magana sai ka cewa haddasa na wani bi qira'ati alaihi qala haddathana wani qala haddathana wani sannan sai kaga an faɗi sunan mai littafi misali in Tirmidhi ne ko Abu Dawud ne ko Muslim ne ko Sahih Bukhari ne a cikin isnadin tare da cewa yana da ƙwarin arabiyyar da take shi littafin ya karanta a amma ba haka ne ba shi zama iya gurin malamai ya karanta suka gyara masa baki cewa ce ne kaza kaza ba haka bane to amma yau kawai shikenan ai da mutum ya je ya iya bari bi ba ya iya larabci ya san kanawa wato da inna wato shikenan ya zama malami to wannan shine babban hatsarin da ake samun al'umma a kansa Allah ya kama da dauki to ga matsayin shafi a matsayin shafi fa kazin da malamai suke tattaunawa a kansa ya faɗi maganar da ba a santa ba to kuma ba abinda su kuma suke so irin yan zamanin nan irin a zo da sabon abu wanda ba a san shi ba kullum eh sai a kawo wani abu sabo yana ganin wannan abin sabo ne malamai ba san shi ba Allah ka sauki Allah ya kama da dauki amin to وقرشن الناس عليها جلمت على جدا eh yace da yawa malamai sun tattauna maganganu akan Imam Shafi'i a cikin wannan matsala kwarai da gaske وهذا تجد Imam Al-Qadi yace to ga tayyar Abdullahi dan Mas'udin الذي اختار wannan da Imam Shafi'i da kansa ya zabe ta وهو الذي علمه له النبي صلى الله عليه وسلم wanda ita ce dai wadda Annabi ya koya wa Abdullahi dan Mas'udin ليس فيه الصلاة babu salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ta وكذلك كل to haka nan dukkan wanda ya rayo- ya rawaito tayya عن النبي daga Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar Abu Hurairata da Abdullahi ibn Abbas da Jabir dan Abdullahi sahabi dan sahabi da Abdullahi dan Umara da Abi Sa'id al-Khudri وأبي موسى da Abu Musa al-Ash'ari da Abdullahi ibn Zubairi لم يذكروا فيه صلاة على النبي صلى ba su ambaci salati ga Annabi ba sallallahu alaihi wasallama وقد قال ابن عباس Abdullahi ibn Abbas ya bada da Jabir dan Abdullahi sahabi dan sahabi كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana koya mana tayya ما يعلمنا irin yadda ya koya mana sura daga Al-Qur'ani وناه a sarnin wannan ya zo daga Abi Sa'id al-Khudri قال ابن عمر Abdullahi dan Umar ya fada كان أبو بكر sai na Abubakar ya kasance يعلمنا التشهد yana koya mana tayya akan mumbari كما يعلم النسيان في الكتب kamar yadda ake koya wa ƙananan yara a makarantun allo وعلمه أيضا على المنبر Mhm.
وفي الخطاب sannan sai na Umar dan Haddab Allah ya kare yadda gare shi ya koyar da tayya a cikin akan mumbari وفي الحديث ya ba cikin hadisi لا صلاة لمن لم يصلي علي manzo Allah ya ce babu sallah ga wanda bai salati gare ni ba قال ابن القسام معناه أب- كاملة wato alqazi ibn al-Qassar ya faɗa ce ma'anarsa babu sallah kamila babu lanan sallah cikakkiya
أو لمن لم يصلي علي مرة في عمره ko kuma ga wanda bai salati gare ni ba ko da sau ɗaya a cikin rayuwarsa وذهب أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث ma'abota hadisai sun raunana gaba ɗayan su raunana wannan hadisi وفي حديث عزيز جعفر ya zo a cikin hadisin nan na Abi عن Ja'farin ابن مسعود daga Abdullahi dan عن Mas'udin النبي daga Annabi sallallahu alaihi wasallama من صلى صلاة Annabi ya ce wanda ya sallah sallah لم يصلي فيها علي wanda bai salati a gare ni ba وعلى آل بيتي bai kuma salati ga ahalin gidana ba لم تقبل ba ba a karba da gare shi ba قال الدار Imam Ad-Darqutni ya bada السواء ka kasance mafi katari أنه من قول أبي جعفر eh yace to wannan hadisin ba magana ce ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a magana ce ta shi Abu Ja'far din shi Muhammad dan Aliyu wato shine a wato Muhammad al-Baqir kenan eh wato allazi baqara al-uluma to magana ce wanda ya salati ai wanda ya sallah bai salati ga manzon Allah ba bai salati ga alin gidan manzon Allah ba to ba za ka ba da gare shi ba mm لو صليت صلاة yace wato na zan sal- wato zancen sa ne shi da kansa yake magana ba wai ina ma- gaya wa mutane bane yana cewa law sallaitu salatan da ni zan yi sallah sallah لم أصلي فيها على ya zaman to ban yi salati ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama ولا على آل بيته eh ban yi salati ga ahalin gidan manzon Allah ba لرأيت annaha la tatimmu sai ga wannan sallah sallah ba sai ba eh wannan yana faɗa akan kansa ne ba yana cewa annabi ya faɗa ba ba yana jingina zuwa ga manzon Allah ba eh فصل fasali ga yanda ka rabe mana في مواعيد التي يتاب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم fasalin fi ne a nan ne bismillah
في المواعيد yawa to ai ma'arfa ka dauki akram kallah fasali kenan a cikin gurare allati yustahabu fiha salatu wassalamu ala nabi wanda ake so ayi salati ga manzo Allah ayi gaisuwa gare shi wai rugaba ake kwadayin ladanta mm ويرغب من ذلك ita daga wannan nanka a cikin sayyan nan da sallah كما قد irin yadda muka gabatar da shi a baya وذلك بعد wannan nanka kuwa bayan tayya ne وقبل الجمعة.
tun gabanin ayi addu'a حدثنا القاضي أبو علي رحمه الله alkazi abu aliyun ya zantar da mu Allah ya jin kai gare shi قراءتي عليه to kaga sanfan sanfan malaman kenan yace da karatu na da ni a gurin sa malami na ne قال حدثنا shi ma yace al-imam abul qasim al-balqi ya rantan mana قال حدثنا shi ma yace Abu Ali al-Farisi ya mana hadisi shi ma daga Abu al-Qasim al-Khuzai shi kuma daga Al-Haysam bin Kulayb shi kuma daga Abi Isa al-Hafiz shine Tirmidhi ma'ana bai ce ma Tirmidhi ya rawaito ba a'a ga isnadi na zuwa ga Tirmidhi shi kuma yace Mahmud dan Gailana ya mana hadisi yace Abdullahi dan Yazid al-Muqri ya mana hadisi ai wato dan shuraihin yayi mana hadisi shi ma yace Abu Hani al-Khawlani yayi mana hadisi cewa Amr dan Malik al-Jambiya ya ba shi labari cewa shi ma ya ji fudarasa dan Ubaidu yana fada yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi eh wato Allah ya ji kammalan mi garaji Allah ya masa rahama Allah ya sada shi da Annabi wata rana a wannan guri na faɗa ko cewar ana ce mana yan tazaga eh yan tazaga wannan ya addu'a wannan ma ya addu'a wannan ma ya addu'a yace to ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara koya wannan abu eh tun daga hadisi kara kuma dama an faɗa a wata rana manzo Allah ya cewa ga ga sayyidina Abu Huraira ga wani sahabi guda sahabbai guda biyu sun zo suna tare da manzo Allah to sai manzo Allah ya ce to kowa ya addu'a sai wannan yayi addu'a a boye ya addu'a sai aka shafa ɗayan ma ya sake yin addu'a aka shafa to sai mun to kai ma Abu Hurairah ma addu'a Abu Hurairah sai ya daga hannu sai ce Allah ina roƙonka abinda waɗannan biyin suka roƙa sannan kuma ina roƙonka ilmin la yunsa sai su masa ce wa na nas'aluka ilman sai ta ai sabaka kuma dausiyu shi wannan addausiyu dan Abu Hurairah ya riga ya kuɗe to kaga shi akwai addu'a kenan wani ya addu'a wani ya addu'a sunna ce ta manzo Allah wanda bai san wannan bane zai inkarin haka kuma wannan hadisin yana nan a cikin siyaru alamun nubala ya kawo shi da isnadi tabbatacce cewa Abu Hurairah an yi wannan abin da shi da sauran sahabbai to shi sa da yawa akwai al'amuran da za a ga magabata suna yi ba inkari ne kama ka ba je ka nemi malamai kai tambaya shin abin nan ya ice ne ya abun ice sai ka samu labari amma kawai ka tashi da rigima kai ai ba haka ba kai an gaya ma sai kai kai rigima da kowa to ai daga wannan rigima ta kuma za a je a tsince maka albarka shikenan ka shiga bala'i Allah kiyaye mu to addu'a da ake bayan an yi da sallah salati goma ga annabi ayi kaza ayi karanta kaza a karanta kaza to shi ma ga hadisi za mu karanta shi yanzu akai manzala ya ji wani mutum yana yin addu'a fi salatihi a cikin sallarsa falam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam bi salati ga manzon Allah ba me yin wannan addu'a to faqala annabi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ya ce sai ce wannan yayi gaggawa sai manzo Allah ya kira shi sai ya faɗa gare shi ya faɗa wani gairi har ma da wani sa tunda anan wannan yayi bayani da umumi ba wai shi kadai bane ba sai manzo Allah ya ce idan ɗayan ku yayi sallah kaga ba ba ba ba, ba ina cikin sallah ake magana ba sallati lima bin yayi ko idan ɗayan ku yayi sallah to ya fara da godewa Allah ya fara da yabo ga Allah a wannan lokacin wato ya fara godiya ga Allah da sarraƙi gare shi ai da man kana da sallah zaka fara istighfari ko sannan ka fara subhanallahi subhanallahi walhamdulillahi walhamdulillahi har zuwa karshe 33 kun nan har karshe to bayan an gama sannan me summa li yusalli alayya sannan sai salati ga annabi shine salati goma ga annabi da ake cewa yawa wani ya ce to ai bayan an yi salati goma ga annabi in ka je wancan masallacin sai a ce kul huwallahu uku wannan kuma a ce za ji a kafa uku wayannan kuma a ce ayatul kursi sai to ai shi ma hadisin aka bi domin mai annabi yace sannan ya roki abin da da su yawa ma'ana a wannan lokacin babu iyaka ko ina sai a yi baki dai a wannan lokacin kuma ana rawaitowa daga wajen wannan isnadi da girmama ubangiji kuma shi ne mafi inganci an kabo daga sayyidina umar dan addabi Allah ya kare yadda gare shi yace ita ita addu'a da salati ga annabi eh wato ita da addu'a da sallah an rataye su tsakanin sama da ƙasa fala ya babu wani abu da zai zama ya hau zuwa ga Allah har sai an yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an kabo daga sayyidina Aliyu Allah ya kare yadda gare shi da ma'anar wannan hadisi an kabo daga sayyidina Aliyu da alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rawaito cewa ita addu'a abin sha makan cewa ce, har sai mai addu'an nan ya yi salati ga annabi sallallahu Alaihi wasallama, an مسعود karɓo daga abdullahi dan mas'udin إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا hmm, yace idan ɗayan ku yana fi zai roki Allah wani abu فليبدأ to ya fara da yaban ubangiji da ƙarin yabo a gare shi da abin da ya dace da shi ثم يصلي على النبي sannan isalati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ثم ليسأل sannan sai roki Allah إنه to wannan shi mafi dacewa an yanzu ya sami ya samu babban rabo a a addu'ar وعن جابر an karɓo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da gare shi قال قال رسول الله صلى الله عليه yace وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa لا تجعلوني كغدي الراعي kan kusanya ni kamar goran matafi وإن الراعي domin dai shi mahayin dabba yana cika hakushinsa ثم يدعوه sannan sai ya ɗora shi ويرفع مشاعره ya ɗaura kayansa a kai ونيتاجه idan ya buƙaci zuwa abin sha to sai isha أو الوضوء ko ko abin alwala to sai alwala وإلا idan ko ya ga ya buƙa ya wadatu ga barin ruwan a haraka sai ya zubar da shi ولكن اجعلوني sai dai ku sanya ni دعائي a farkon addu'a in ji وأوسطي manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ku sanya na tsakiyar addu'a وآخري sannan kusan yana karshen addu'a shi yasa zamu ji bayan an gama sai a ce kuma a cika da fatiha da salatul fati ma'ana an yi salati a farko an yi salati a tsakiya an yi salati a ƙarshe mm وقال ابن عطاء ibn adayin ya rawaito للدعاء أركان yace addu'a tana da rukunai وأجنحة tana da fukafukai وأسباب tana da tsanannuka وأوقات tana kuma da lokuta akwai lokutan da ake yi Mhm.
فإن وافق أركانه idan إياه.
idan aka dace da rukunanta foundation din ita addu'a to kauye sai ta karfi وإن وافق idan mutum ya dace da fukafukan addu'a to sai addu'a nan ta tashi zuwa sama وإن وافق مواقيته idan هذا.
idan ita addu'a ta dace da lokaci fara sai a samu babban rabo وإن وافق أسباب idan mutum ya dace da wato ya samu ya dace da tsanin addu'a an ja sai samu sai zama ta cika an samu babban rabo فأركانه حضور القلب to ga rukunanta wanda in muka rike su shikenan mun tsallake yawwa حضور القلب na farko dai halartar zuciya والرقة da kuma taushi a zuciyar والاستقامة da kuma samun nutsuwa والخشوع da kaskantar da kai da tsoron Allah وت- وتعلق القلب da ratayuwar zuciya billahi da Allah وقطعه من da yankewar الأسباب.
zuciyar daga sababai kaga ce a aini saboda dan majalisa wani bai san da bane shi yasa abu kaza bai same ni ba a tunda Allah ya san ka ba shikenan ba ka ga yawa Allah shikenan sai Allah ya ma mm Allah kai mana albarkacin manzo Allah mm وأجنحته fukafukan addu'a shine gaskiya mutum ya zamanto mai gaskiya ne amma mutum ya zamanto yana ƙarya to ai kaga zancen addu'a babu ita ko mutum ya zamanto yana cin haramun dan annabi ya faɗa ko yawa aka sa sun mazakar rajula a sha a gabara ko ya mutu dai da samai ya ku ya rabi amma wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun yawa kuma wa guziya bil harami fa anna yustajabu lahu saboda kan inda mutum zai zamanto yana cin halaliya to alamar amsa addu'a ta tabbata gare shi eh
ومواقيته Mm, lokutan addu'a kuma الأسهاب daidai lokacin sahur din nan shi yasa dama kada mutum ya ce wai yayi sahur kuma ya koma bacci to me kenan ke yi ya hakura da baccin nan minti nan ne ma ya rage kana gama sahur din ka dauko kai ta istighfari ka shiga ka shiga cikin wal mustaqbil bil khairi ko ko a kai ta roƙon Allah a lokacin Allah zai amsa maka addu'a wallahi eh wajen amsa addu'a ne kwarai da gaske hmm shi yasa sai dan ke zuwa ya- ya- ya karanta ya mutane sai ka zo bacci ya dan dauke ka an yi wane ne wai ai kai sai ta gaya ma ita nuna maka aike kai wahala ka je guri kaza kai kaza kai kaza shikenan shedan ne ba wani abu ba uhum.
وأسبابه sabubban sabubban karbar addu'a السلام ma'ana tsanin karbar addu'a shine salati ga manzon Allah in dai kai salati ga manzon Allah to Allah zai karba addu'a Allah karba mana addu'a mu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm وفي الحديث ya zo a cikin hadisi الجواب بين الصلاة manzon Allah ce لا يرد.
ita addu'a tsakanin salatai guda biyu ba a radinta kai salati a farko ka karanta addu'a ka sannan ka salati a ƙarshe saboda salati zai karbi ne kai tsaye. to shi- to Allah kuma karimi ne ba zai tsitsince salatan ya kyale maka addu'a ba mm وفي حديث ya zo a cikin wani hadisin daban كل دعاء kowace addu'a a basha makan cewa ce koma bayan sama ba za ta je sama ba فإذا جاءت amma idan salati ga annabi ya zo فإذا الدعاء sai wannan addu'a ta hau وفي دعاء ابن ya ba cikin addu'a nan ta Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare da gare shi الذي رواه wannan da Hanashu Hanashu ya rawaito shi وقال فيها ya faɗa a karshen sa sai ya ce واستجب Allah ka amsa addu'a ta ثم تبدأ sannan sai ka fara da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ce الله ya ubangiji إني أسألك hakika ni ina roƙonka أن تصلي على kai salati amsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawanka ne kuma annabinka ne kuma manzanka ne أفضل ما صليت kai salati mafificin abin da kai salati amsa daya daga cikin halittarka baki daya amin alhamdulillah